salati goma ga annabi نستعين نصر على المستقيم والمغلوب عليهم الضالين إنك أنت السميع العليم كما الله سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر ألم ترى بكيدوا بني استفهام تعجب wato neman wato ka fahimta ne kai mai ji mai ji wato na ban mamaki wata shuwikin da na je gantar da kai ilal istima'i zuwa wato ka ji abin da ake gaya ma ma ba adawo abin da ya zo wannan wai kai ne saurare saurara ka ji abin mamaki wato ka saurara ka ji kamar wani yanzu ya ce ma ka san abin da ya faru kuwa yake ne ka ki kunna kuma ka ji abin da ya faru to dama qur'ani wai in kana karanta shi kai kane wa Allah hira ne tabaraka wa ta'ala shi ma wai Allah ya nema hira ne to wai yanzu ba ku kamar Allah yana ji da mai ji ko ko yana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ka ji bane abin da ya faru alajan tahi ilmuka ilmun ka bai tike bane ila allazina izwa innan da karazu suka fita min diyari in daga gidan dajin su wa hubu hulukun sudubun naini arba'atu alafin kila dubu hudu aw samaniyatu alafin ko dubu takwas aw asharatu alafin ko dubu goma aw salasuna alfan ko ko dubu talatin aw arba'una alfan ko ko dubu arba'in aw saba'una alfan ko ko dubu saba'in to duk wannan adadi ko wato an yi sabani a cikin wayannan adadi me ya fitar da su daga cikin gidajen su hazaral mauti to ran mutuwa ba inji Allah tabaraka wa ta'ala wa qata'unu annoba ce ta faru a cikin su bi arzihin a cikin kasar su fakaraju sai suka fito kiraran dan gudu min al-maut daga mutuwa hum qaumun min bani isra'ila mutane ne daga bani isra'ila qaumun hizkila mutanen annabi hizkila alaihi salam wato nabiyullahi annabin Allah shine annabi jibril din na to shine annabi hizkila to mutanen hizkila ne ga annoba ta faru a cikin gidajen su wasu suka gudu wato tsoron mutuwa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan abu da ya samu wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana idan annoba ta faru mutum yana waje to mutum ya gawaje ya gudu ya manzalla ya hana sallallahu alaihi wasallam in kuma ka ji annoba ta fada waje kwalaba ta fada waje kai zaka ciki to kaka shiga likitoci suka ce wannan shine karshen likitanci annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sabida kila in kana waje annoba ta faru kila kai ma ta same ka to kuma yanzu da ka tafi wani waje ka je ka yaɗa a wancan wajen kenan kaga annabi ya ce in kana wajen ka kafta ka zauna a nan dai ka jira sarautan Allah ita kuma an baka wajen to kuma ka jefa kanka cikin halaka kenan kana lafiya kuma ka zo ka jefa kanka cikin halaka to rana sai na Umar zai tafi wato can Sham radiyallahu ta'ala anhu to sai na Umar ya fito kuma an kama hanya sai labari ya zo ai annoba ta faru a Sham wala duk ta buge ta kashe mutane da yawa to zai sai na Umar ya sa yake akwai wanda ya yi hadisin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu akan wannan akwai wanda ya ji manzon Allah ya faɗi wani abu kawai sai wani ya ce kwarai to ni na ji to da kaji ya na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta kama a waje kuna waje ku ku bar wajen kar ku fita idan kuma ku ji labari ta sauka a wani jiki kar kuma kar ku shiga kar ku shiga wajen kaka ce wai kai kana da wani imani ko da dogara ka je ka fada a wajen to kaka je shi kenan sai na wani da shi kenan mun bari a koma gida da sai daga cikin mai yaki a akirarar min al-maut akirarar min al-qadr za a gudan wa qadara Allah ne amirul mu'mina sai na mai yace ina ma wani ne ya faɗa ba kai ba da ya sha kashi yau amma kai dai girman ka ya ya ya taimake ka i za mu gudan wa qadara Allah zuwa qadara Allah za mu gudan wa kaddara Allah ya zuwa kaddara Allah talauci kaddara Allah ne ka gudan maka ka nemi ilimi to yanzu ka gudan wa kaddara Allah talauci ka je ka nemi wata kaddara Allah ilimi wayannan kaddarorin guda biyu ne ka fi so ilimi mana faɗi yawa wato talauci kaddara Allah ne ka gudu ka je ka nemi kuɗi ka shi ma kaddara Allah ne to in ka gudan wa talauci ka je ka nemi kuɗi ka gudan wa kaddara Allah ka je wata kaddara Allah hanyar da duk a cikin kaddara Allah ne haka jahilci ma kaddarar Allah ne ka fitowa jahilci ka je makaranta ka nemi ilimi shi kenan ka ci kawo haɗa wata kaddarar Allah ne har yau da cikin kaddarar Allah kake to wannan kaddarorin guda biyu ne ka so duka kana da kowace su da kuɗi da waye to ba wai wai shine wai tafakkuri wai tawakkuli a ce wai an dogara ga Allah shi kenan ka zauna cikin bala'i ba ba wannan shine ba wannan shine dogaro ba wannan ba shine dogaro ba ka duka nemi asbabai sai kenan to su wayannan mutane shi kenan sai kuma duk suka fita daga gidan dan su firaran min al-maut dan dan gutuwa fa qala lahum Allah fa qala lahum Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala yake musu mutu to gudu ina za a je ai sun dauka to gowa to ba su tana nan tare da ku mutu to gudu kalan ba fa ruya inda suka gudu daga cikin gidan dajin su hatta ba gudu har suka nisanta an biladi inda garin su samaniyata ayyamu sun bar garin su da tafiya kwana bakwai da kwana takwas Allah ya kare su da tsaye da suka gudu suka bar garin kwana takwas ana ta tafiya za a gudowa sai Allah ya ce na za a kila lahu sai Allah ya ce mutu ku mutu fa ma tu jami'an sai suka mutu baki daya summa a hayahu sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka kuma ya raya su ba ta samaniyata ayyamin bayan sun kwana bakwai ta takwas wato a mace bi du'a nabiyin da addu'a annabin nan nasu shi annabin bai san abin da ake ba aka ce aka labari ya zo ai ga yanda aka amma kawai mutane ba sun sun fita mutan gari sun gudu to sanin ka da sanin ka da Allah ita barin bu bayan su yana zuwa daji guda malam sai ga mutane duk su an mutu mal kuma duk har sun narke har sun zagwani mutuwan ma dama ta intikami Allah ya musu ita nan sun mutu ma har sun narke sai kasusuwan su yana ta walkiya nan da nan ya faɗi annabi iskili ya faɗi kuma yana ta kankan da kai ga Allah kankan Allah raya su Allah ka raya su shikenan Allah ya tafi shikenan ya addu'a abinda kai addu'a shi zai faru shikenan Allah ya raya su ba'da samaniyata ayyamin bayan kwana takwas su du'a ila dini da addu'a annabi su hiskila annabi hiskilu sara hiskilu ya du'ullah hiskilu ya zama sai yana ta addu'a wa ya tazarra'u yana kankan da kai lahu ga Allah hatta gudu su a Allah ya taso da su aka raya su kullum duk gaba ɗayan su fa'ashu sai suka rayu zaharan zamani alaihim asabul mauti amma dai da ka gansu ka san matattu ne da ka gansu shikenan kuma kaman matattu ka suka zama kaman matattu yanzu an raya su amma kamar ta mutuwa tana nan tare da su la yajiduna sauban la yajiduna sauban ba za su sa kaya ba komai kyan kaya komai sabon taka kaya ran da suka sa sha'a da kalkaban sai kayan ya zama kamar likafani komai kyan kaya suka sa kuma sai kayan ya zama kamar likafani الرائحة القبيحة wannan wari mummuna din nan da ake ji allati tashum muhajir yahudi wanda ake shakar da a jikin yahudawa ila al'ana har zamanin nan yau fi in tilkal mautati daga warin wannan mutuwa ne har yake tare da su wayannan wari da ake ji a jikin yahudawa kuma har yau da ragowa warin mutuwan nan ne har yau ake ji don kace Allah ya ce mutuwa fa ɗaya ce sai zo yannan mutane za su yi mutuwa nawa kenan sun yi mutuwa su kenan sai a ce ma gaskiya ne mutuwar da Allah ya rubuta wa kowa mutuwa ɗaya ce amma akwai kuma waɗanda Allah ya musu mutuwar wato ganganci da suka yi sai a kashe su kamar waɗanda suka ce arin Allah haɗin nan tsawa ta dake su suka mutu Allah ya raya su to ga yanzu wannan mutuwar su suka ja a kansu kamar kuma wanda Allah ya mutuwar ni'ima ashabul kafirin nan da suka yi bacci da irin su uzairu su wannan ta ni'ima ce amma dai mutuwar da aka rusa kowa ɗayan nan ce wannan wani laifi suka yanzu ai kuma haka duk sun tashi duk ga baki ɗaya har zuwa lokacin da tasun da aka rubuta sai kuma shikenan aka aka raya su Inna Allah lazu fadlin ala nas.
Inna Allah ubangiji lazu fadlin ma abocin falala ne ala nas ga mutane wa minhu yana daga cikin falalar ta ubangiji ihya'ul ihya'u haula'i da Allah ya tayar da waɗannan ya raya su suka tuba.
Walakin na aksaran nasi La ya walakin na sai dai aksaran nasi yau yawan mutane wa gumul kufaru su ne kafirai la yashkuru na ba sa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wal qasdu nifi min zikri kabari haula'i da Allah ya ba mu labarin waɗannan mutane da suka yi gudun mutuwa kuma Allah ya ce to ku mutu tashji'ul mu'minina Allah zai karfafa mu'mine ne wai Allah ya faɗi wannan kisa ne don mu'mine kuma su samu ƙarfi alal kitali abu sayaki Allahu yuridu ubangiji yana nufin an ya amura na ya hore mu bil jihad da yin yaki والنفس تكاف من الموت rai kuma tana tsoron mutuwa to idan jihadin na takobi ne rai tana tsoron mutuwa idan jihadin ma na mujahada ne na kokari ma ai ba kowa yake so ma yanzu ga ga ga ga masu ba da jihadin na kokari din na a zo a yi zikiri amma kowa ba so yake yi ba wasu ma zaki suke to a kowane biyun ma dai mutane ba sa so in jihadin takobin ne ba a so in kuma jihadin a zo a yi ta kokari din ne a yi ta yaki da zuciya din ma a yi ta zikiran ma ba a so to shine wai Allah ya ba da wannan labari to fa ko ba a so ba ko ka ji tsoron mutuwar yaki dai ba za ka zo za a mutu fa mutuwa Allah ne wanda ko kana kan shi fada kade za ka zo kuma duk iri ɗaya ce kuma ta shahidin kan ma ta fi sauki ma akan kai da kana kwance akan gadonka kuma ta kokarin ma ko ka ji kokarin ma ka yi fatahi ka sadu da halaran Allah ko ka ki wannan ma dai mutuwa za ta zo wajen sakaratul maut bil haqq kuma za ta zo da ma'arifa din ma ranar mutuwa kuma dole ne sai an yi Allah ya ce zalika ma kunta min gutahi abin da kake ta kaucewa ne gashi nan ya faru abin da kake ta kaucewa ne to dai ko an ji imma hikmatan wa imma siyar imma hikmatan wa siyaran wa imma kaharan wa firaran dama abin anan hikima ne da zaki hikimar Allah ta kudurta za ka yi abincin anan za ka yi jihadin tun anan karasun ko ko hikima Allah ta kudurta ma za ka yi mujahada din jihadi na zuciya din har ka sadu da halalan Allah shi jihadi ne yake kamar da muka faɗa nan duk ƙarshen abin da za ka samu shahada shi ko jihadi na mujahada na gyaran zuciya abin da za ka samu siddiqiya siddiqiya kai na kan shahidi minan nabiyina was siddiqina sannan wa shuhada to in ka in Allah ya kudurta maka shikenan kai da zafin ka hikimatan Allah ya zabe ka wakti yaran kai da zafin ka kuma ya zo ka karbi shi in na kokarin ne ko ka tafi yakin da kanka in na kokarin ne to shikenan ka zaba ko ko qaharan wa firara ka ji dai mutuwa da zo ta same ka kan titi ko ko a cikin gidan dole kuma dole a ciki ko kuwa fasalin ya zo ya same ka na mutuwan ma dai kana neman ma wanda zai kama hannunka dai dole a tafi to Allah ya sa mu yi hikimatan wasu yara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala wannan karfafawa ne tajji'ul mu'minina karfafa mu'minai ne Allah kitab abu sa'aki Allah yuridu an ya'murana Allah yana so ya hore mu bil jihad da yin jihad wannan su takafu rai ko tana tsoro min al daga mutuwa faqad tahadhihi qissata sai Allah ya ba mu labarin wato ya gaya mana wannan labari allazina ya ba mu labarin wa'annan da farru suka gudu min al-mauti daga mutuwa lamma qala lahum Allah sai Allah ya ce musu mutu to ku mutu ma tu jami'an sai suka mutu gabaki da bana hal jizan to mu yayin nan da aka ba wannan labari idza qadimna ila al-jihad in muka gabata zuwa jihadi aw ta'akkarna ko ko muka jinkirta fa zalika sawa'u wai daidai ne inda ma yabi lokacin mutu in lokacin mutuwa ya zo ko ka je ko baka je ba dai za a mutu وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا قيادي في سبيل الله دان اوكك الدين الله لله دين دان اوكك الدين الله واعلموا كتني ان الله ubangiji samihun mai ji ne la kawalikum ga batutuwan ku maganganun ku alimun ubangiji masani ne bi ahwalikum da halayen ku fa yajazikum zai saka wa kowa akan abin da yake kai من ذا الذي يخرج الله خرجا حسنا فيداعبه له أصحابا كثيرا من ذا الذي واعي والنم يخرج الله تزي باوى الله لنشي وألا أنا نما لنشي واعي زي باوى لنشي إن الله تبارك وتعالى قد تبارك وتعالى ويهودا ما هو كتاب سكة جنة سكة سعاته يا شيخ كما الزباب ونعم هل الله نيشي نما لنشي هو جرم ما واني دم الله جرم من الله كاوى جرم مسكيني mazallazi yurdullah waye zai bawa Allah rance to kai kuwa yanzu ka ji an ce gona na neman rance a wajenka ai da gudu ma ka je ko rance ka kawo dan ka san in an ji haka ma kuma wani abu zai biyo to ga Allah yana neman rance mazallazi waye wannan da yurdullah zai bawa Allah rance fi in faki maliki ya ciyar da dukiyarsa ga rantan shi Allah in zaka bashi rance to ka ji yanda zai yi zaka yi bi in faki maliki ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah dan sai da tafarkin Allah har zan rance hasan mai kyakkyawa da an yi unfiqahu ya ciyar da dukiyar nasa lillahi dan Allah duk abin da ka baya dan Allah to ka ba Allah rance duk abin da kai dan Allah to shi nan ka ba Allah rance azza wa jalla mai girma da ɗaukaka an tibi kalbin ka bar a cikin san zuciyarka daɗin ranka fayu barikuhu to Allah zai ninnin kashi da ninnin kashi ya tashi mayarwa lahu a fafar rufi kasiratan mai yawa Allah zai ninne ka ma ya rubanya ma ya rubanya ma da yawa min asharatin wato daga goma ila asara min sabili mi'atin ya zuwa wato mafi yawa da ɗari bakwai kasan dama idan mutum ya bada abu ɗaya to Allah zai mayan ma goma to wai kuma Allah zai rika ninninkawa akwai wanda kuma in ya bada ɗaya ba goma za a bashi ba ɗari bakwai za a bashi kama sa ya ci kamar yadda zai zo Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji min kamali yana daga wato cikar girmansa min kamali fadli yana daga cikar falalan Allah wa atinarihi da kulansa bil miskina da talaka sannan sadakata Allah ya ambaci sadaka da waje illahi don zatin Allah tabaraka wa ta'ala qardan wai Allah ya ambace ta rance walima sammaha qardan dan me Allah ya ambaci sadaka rance li'anna al-insana domin dan adam idza talaba min kamalan idan ya nemi dukiya a wajenka wa qala yace a adini a adini wane don Allah ba ni sadaka dukiya ba ni sadaka aw habli ko wani don Allah ba ni wannan abin ina so don mutum yan ya gaya ma haka la kan taziru minhu ba ka jira daga wajen sa an ya rubuta ile ka mayan ma da wannan in ya ce wani don Allah ba ni sadaka ai ba ka jira in ka bai sadaka nan ya dama da ita ko wayan kace in mutum ya ce ma to Allah wani wannan abin na so ba ni shi abli ba ni wannan abu wai ba ka jira in ka bashi ai zai dama da shi ko la kan taziru minhu ba ka jira daga wajen sa an ya rubuta ile ka shi an ya dawo ma da wani abu wa in qala laka amma idan mutum ya ce ma a arzini wani ba ni rance kan ta zira annahu ya ruddu laka kana jiran zai ga akwai ranar da zai dama da rancen nan ko jiran ce kana jiran za a damar shi amma sadaka ba ka jiran a dama da ita to da Allah ce yi ku ban sadaka sai mu ji abin ba wani girma idan mun ba da sadaka ji alhali ran an ba da sadaka ai ba sa dawa amma sai Allah ce to ku ban rance ai ka san duk ko dan wanka yace ba da rance kana jiran akwai ran da zai dama da shi wanda Allah ma yake ba shi rance kana a shi ka san zai zai kama kayan ka kenan to shi ko Allah tabaraka wa ta'ala kaman ka sa a banki ne alakira zai baka dan a wannan lokacin ne kika bukata da abun ka ka bukata abun to shi kenan amma idan dan wanka yake a karbi karanta mu kan ta zura annahu yaruddu laka kana jiran zai dawo ma da dukiyan nan ma a kaza abin da ya karba ya karba fadi haza fadi da haka yake hakaku mutum yake yake tabbata yake hakakul abdu bawa yake sakankan cewa ya imani ya yadda أن الله سوى أبنجي يرجو إليه جزاء صدقة زي فكومو ما دلادن صدقة إن دي كي صدقة زي قدر كومو ما دلادن صدقة الله زي دعوة تمسين دلادن جزاء صدقة واتو ساكمكن صدقة لما سماه أرضا إن الله أنبت صدقة رنشي shi kenan wai Allah ya haka dan zuciya ka tanzu ka sa a lalle za a da min da kayana to shi kenan da ce a bai sadaka ba ai kai kenan za a bayar ko to ba sadaka ita ka ce in rance zan ka zan mayo ma da kayanka da Allah a bani rance a bani rance zan mayo ma da kayanka tabaraka wa ta'ala wallahu ubangiji min kama da ra'afati sai da cikar tausayinsa da tausasawarsa bil miskini da talaka anzala nafsahu Allah ya saukar da kansa mahallal miskini mazaunin miskinin waye yake son rancen ba talaka ne yake so a bashi ba Allah yake to a bani in an ba talakan nan ne aka ba jibi tausasawa ta Allah tabaraka wa ta'ala wai in ka ba wa talakan nan ko ka ba almajirin nan Allah ka ba tabaraka wa ta'ala ba akwai hadisi ba an ce sai ka Aisha radiyallahu anha tana kunta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita nan sai almajiri ya sadaka shi ne ta taso to ta ce abin da ta ba almajiri har za ta nan masa sai ta dawo kuma ta sa tilare sai kuma da ta ba annabi yana kallo annabi ya ce to yau kuma me wannan ta ce yaro sura ba kai kace in mutum ya fitar da sadaka zai bayar ba akan hannun Allah take sauka kafin ta je hannun almajiri man Allah yake ni nace tace to shi da nake ta je hannun Allah tana kan shi man Allah yake al'ana faqihi yanzu kika faqihi kika fahimci karatu hakan al'ana faqihi yanzu kika fahimci karatu to kaga hannun Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hannun miskinin nan hannun sa ne kuma bawa miskinin nan wai ka bashi ne warada ya zo fil hadisi a cikin hadisi a sahihi ingantacce sahihi muslim ya fitar da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kude yana cewa inna Allah ubangiji yuwa kekul insana zai tsaye da dan adam bai ne dai a gaban sa yawmal qiyamah na tashin kiyama wai ubangiji zai tsaye da mutum a gaban sa waya kulu yace ya abdi ya bawa na marizutu na yi rashin lafiya falan ka udni baka zo ka gaishe da zai akai ya aka yi rashin lafiya ni ubangiji baka zo ka gaishe ni ba hada sirrun kabirun wannan alifai su ji wannan abu malam sirri ne da girma a cikin wannan magana ya abdi ya bawa na istaka amsuka na zo ne bara abinci gidanka falan su bi ilmi baka ciyar da ni ba ya ake haka ya abdi ya bawa na istasqai suka na zo na ne muka shayar da ni ruwa falan tasqi ni baka shayar da ni ba hala sai ba hala sai annabi sai bawa yace kai fa a'uduka ya zan zo an gaishe ka zancen rashin lafiya ma ya aka yi wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin talibai da ya aka yi ne wannan magana rabbul alamin ya take ya zan zo in gaishe ka kai ne ubangijin talibai kala sai ubangiji ya ce a ba ni ne rashin lafiyan ba ai marisa abdi fulanin bawa na wani ba ka ji ba shi da lafiya ba walau ustahu da ka je ka gaishe ni lawajatta ni inda da ka same ni a wajensa aka ce wannan ma girma da mutum ya iya addu'a rashin lafiya don wannan ma sai addu'a rashin lafiya kaji duk mara lafiya Allah yana nan tare da shi tabaraka wa ta'ala wannan ma kullum rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya amma akwai abubuwan da in an yi hakuri ma Allah to inna Allah ma astajirina ko Allah ko da rashin lafiya ma an shi da babban hakuri shi ka kan hakuri ma duka ba gida kaji mara lafiya shi Allah yana tare da shi wannan wata mara lafiya sai mara lafiya ne ya sami irin ta to kaga ai akwai sahabu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mai tabba ta sunna Imran bin Husayn radiyallahu ta'ala anhu mai tabba ta shikenan ya zo ya Rasulullah ta shi yayi min yawa shikenan mun zara to a ji magani aka da aka yi ma tsakiya aka cire ba ta sun kuma tafi sai kuma ya ya Rasulullah da fa lokacin da ba da lafiya din akwai wasu irin mutane masu fuska mai kyau ba kuma abokaina bane ban san su ba amma suna shiga suna gaishe ni Allah ya ce ai mala'iku ne kuka suke zuwa su gaishe ka yanzu da na warke a cikin yana za su to ne za su zofi sai ta a addu'a cutar ta dawo ya rasulullahi ba zauna cikin cutar ta mala'iku su dinga zuwa suna gaishe ni to kaga abin da ya fi mala'iku ma Allah ma tare da tabaraka wa ta'ala yana tare da kai Allah ya ba mu lafiya ne to shikenan sai ba sai Allah ya ce ai wani yayi rashin lafiya da ka je ka gaishe shi ai la wajatta ni inda huda ka same ni a wajen ma'ana da ka samu gaisuwar a waje na sai ce ni ka gaisa to kaga wannan fala an ga da dan uwanka Allah zai ce shi ka gaisa Ƙala sai ya ce sai fa udihu ka so Allah yaya kuma zan ci da kai ya rabbi ya ubangiji wa anta rabbul alamin da kai ne ubangijin talikai imanin mu baka ci baka sha baka abu Ƙala sai Allah ya ce istada maka abdi ba bawa na ya ce ka bashi abinci ba yayi bara abinci a gidanka in fulanin wani a gaya ma shi ma walau a ta'amta da ka ciyar da shi abincin nan la wajadta zalika in gida ka samu waje na kan ce ni gaciya inda ni ma na ci kan ce ni kaiwa tabaraka wa ta'ala kai ba usbika ya ubangiji to ya zan yin shayar da kai ya rabu ya ubangiji kala sai Allah ya ce itta fitaka abdi fulani ba wani bawa na ya ce ba Allah ka bashi ruwa ya sha ba walau faqaitahu da ka shayar da shi la wajadta zalika inji da ka samu wannan a waje na da shi kana da famfo mutum ya zo da bokiti zai ebi ruwa ka hana shi duka nawa ka hana Allah da ka ba shi ya iban Allah ce ai ka bawa shi kenan da ka samu wannan abin wai duk in abin da aka yi shi kenan za ka je ka tarar wajen Allah tabaraka wa ta'ala unzu duba ila hadal miskini zuwa wannan dalaka almajiri din nan alhakiru wulakantacce din nan da ba mai da shi komai alwaqihi wanda zai tsaya bi babi bai tuka kofar gidanka ya dalubu minka sadakaka yana neman sadaka a wajenka wa gadan gobe ka yi hasibu ka sai Allah ya ma hisabi akan ta kowa bai shiga hankalin sa fa wannan fa da kowa ake ba wai ne kuɗi ko kaza kaza ba dan almajirin nan da zai zo dan almajiri su tana ce babba wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma ka ce manzo Allah sai ka ce kai matsawa Allah ba ya faɗa wannan sa'ila ba ta har kake matsawa manzo Allah yake kuma ko akan doki ya zo kamar yanzu a ce ko akan a cikin mota roƙon ya zo in ka shi ka ba shi za ka ce Allah ya ba ka hakuri kuma saboda Allah ma ya sa fita za ka tuna ta dan damu suna ta dan damu je ka ai tsawa ka in kai tsawa shi ke nan ka zama cikin wanda yake wa almajiri tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Usman ya ga dabino a kasuwa sai ya sha'awa yake ka wannan dabino kyau annabi ya ci shi kana ya ciwo dabino ya kama Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wani almajiri ya ga za a shiga da dabinon nan sai da sayan na ya za annabi ya fita kai almajiri ya Allah ya yi da maza Allah ya ɗauka a bashi. Almajiri ya fito da dabino sai na ya gane ce kai yanzu dabino da na so nake so annabi ya shi gare ya karɓa to Allah siyan mun. Siyan mun ya ce kawo ka za sai na ya bashi kuɗin sai ya mayar da manzo Allah ya Rasulullah kai nake so ka ci. Shikenan sai na so yana mutuwa almajiri ya ga yadda ake dama sai kuma zagayewa. Sai je kuma ta almajiri aka ce a kuma fita a kama da shi. Sai na so ya gan shi. Kai yaya ne wai? ce ai karbowa ne ni ma bara ne ke to don Allah ƙara siyan mu ya ƙara siyan mata ya yi fashi ido sai ya ƙara koma ce Allah zuwa hidin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai a kainu an tajiru wai me bara ne ne ko ɗan kasuwa a sa'ilin an tajir wani birane ne ko ɗan kasuwa ja'a amma sai da fara ka ka ga ma haka ka ga da ka ya rasula dan ka zuma ga da an faɗi da haka kowa ma ya dinga faɗa in za a bashi a bashin ba ka a ce Allah ba da hakuri jibo wai a wannan hali ma kaka faɗi wani abu saboda da ka faɗi wani abu Allah ce zai ni gagayawa saboda girman almahdi duk abin da kai ma Allah zai ce ni kaiwa in ba shi kai Allah zai ce ni ka ba in wani abu ya mara Allah zai ce ni kaiwa sai ni hasala kwarai da gaske in kana da abun ka faɗa qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azim kace Allah ya bada hakuri Allah ya baka dan mala Allah ya ba mu Allah ya kishe mu ya buka sai dan lada shi nashi kun da mutane to yanzu ba a karba ba kuma ba shi ya biyo ka ba a karba ba kuma ba shi ya biyo ka suka je wani saboda girmamawa ga Allah tabaraka ga dan wannan miskini alhaqiri wulakantacce alwaqifi wanda yake tsaye da ba su tsaki ka kofar gidan nan naka ya zulubu min ka sadakata yana neman sadaka a wajenka wa gadan wirgo za ka yuhasibuka Allah sai Allah ya ba hisabi akan wannan wal qardu bashi aksaru sawaban ya fi lada min aljibati Allah ya ce mu bashi bashi ma'ana mun ba almajiri wai mun bashi bashi ba ce in ku ban sadaka ba saboda bashi ya fi sadaka lada idan ka ba da bashi ya fi lada akan sadaka da ka bayar الرسول صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به daren da aka isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajada manzo Allah ya samu makatuban a rubuce ala babi jannati abu sakofa aljanna as-sadaqatu bi ashri amsalha duk wanda ya bada sadaka abu daya Allah zai bashi goman sa wal ardu duk wanda ya bada bashi kuma bisa maliyaka ashra sai Allah ya ninka ma goma sha takwas kaga yanzu bashi ya fi sadaka da lada takwas ya fi sadaka da lada takwas fa qala li jibrila sai manzo Allah yake da jibrilu ajaran mamaki jibrilu as-sadaqatu yutiha al-insanu li wajhi Allah sadaka ba mutum dan zatin Allah zai baya wala tarju ilai ko ba ta dawo masa ba amma Allah yake lada goma wal qardu bashi kuwa rance kuwa yarji'u ilaihi za a dawo ma da kudinka wa yakunu aksara sawaba amma kuma ya lada lada goma sha takwas قال نعم تجري ليس قريحك أبن يجي يا محمد كما كافني الإنسان أن أدم ربما يتصدق عليه إلى ما ذا كام الصدقة هو ليس بحاجة ما يبقى وانا أبن يا ودا سيدا أبو إلى ذا يبقى صدقة ما وانا لوكتي إلى ذا كابقى أبو أما دي أن باك صدقة هو إلى ذا كابقى أبو وانا لوكتي ولكن القرض أما هو أنك جاتي وانا بانيران شيء يا مسلم وأنك جاتي وانا بألا بانيران شيء زي كذا كذا to nan wato ya mutu walakin al qarda sai dai rance la ya tulubu la ya tulubu shakki ba wanda za ka ga yana neman rance illa idan kana mutajin sai ya zama to mai bukata ne idan haka rance ya fi wato sadaka wato lada manista qarada wanda ya rance la ya taqarudu ba ya rance illa li hadisin sai dan bukata fa li hada saboda haka kana jazaul qardi wato sakamakon rance ya zama to aksara shi ya biya yawa inda Allah wajen Allah min jaza'i sadaqati daga ladan sadaka wa hadhihi al-ummatu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nazala fi ya soka a cikin su man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aiki alheri guda ɗaya Allah zai ninka masa goma فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا أبنجي زد أمتي أرى الأمة الله قوم أن أرى الله أرى الأمة صلى الله عليه وسلم a ƙara al'umma ta ya Ubangiji, fa na ba za ta ayatu sadakati, sai ayat sadaka ta zo, ta shiga da za ta zo gaba shi shehu rabi Allah da yake rubu rubu yake, mugunan sai wajen kwana hudu ma za ta zo, ita ce masalin lazina yin fikuna amwalahu. Misali mutanen da suke ciyar da dukiyoyin su fi sabilillahi dan zatin Allah, kan misali habbatin kaman kwaya ce an bata da sassarar da saba a sanabila zangarniya guda bakwai. Sai kullu sun bila sun da asu habba, ko ta zangarniya akwai kwaya ɗari a ciki. raga yanzu kuma duk wanda ya bayar da guda ɗaya za a saka masa sau ɗari bakwai قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا ربي يا أبنجي زد أمتي أرى الأمة فنزلت هذه الآية سي وانا آية تسوكا من ذا الذي يقرض الله وزي باوى الله رجي وزي باوى الله باشي أبصر رجي حسنا كشاوى في بائسه له الله زي ننن كامسة ربعا يامسة أبعافا كثيرا ربعا يامسة يوا وانا كما نوى عدد انت ila aksara min sab'i mi'atin zai ninka masa zuwa mafi yawa da dari bakwai to amma dai ai tun da dai an ce za a ninninka a ninninka ka san ninninka tana da karshe ko tana da karshe ko قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يكي يا رب يا أبنجي ذب أمتي أراء الأمة تحيو يا الله أراء الأمة الله يساك مدى الخير فنزلت في آية سوكا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تو Ubangiji yana cika wa asabiru na masu hakuri a jiramin ladan su da gairi hisabun ba lissafi. Yanzu ko kan fatowa za a zuba. To yaya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu ko kan fatowa kai za ba ba hisabi. Wai laraba suka ce da gairi hisabi. Ai kan wuri tsabar kan fato shi ta kawai za a zubo. Kan fato shi za a yi. Ka kala sai manzo Allah ya ce rabbi billahi rabban na yadda da Allah ubangiji. Lalle yanzu kan mun ta ubangiji. ما يشاء فرضي المصطفى يا المصطفى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشاء ينزع الأمة أن ذا أدياك بال فإذا أديك أدياك صلى الله عليه وسلم والله أبنجي يقبضه يمسك الرزق ينا لك عزكي أمن يشاء وقوان يسوء إبتلاء عن تجربة kaka ce to me za shi almajirin sai ya je ne ma ba kaza kaza kaza oho wato kowa ya zama mai kuɗi irin ka shi ma ba ba shi yawa kanka ba kai ma kuɗin nasa ba ba kai ka ba kanka ba ɗan koli da ya ce ga yi shekara hamsin ɗan koli yana zuwa kasuwa in da ba zai fita ba zai dawo sai magari ba amma yanzu yanzu yaro zai zo a bayansa nan da nan nan da nan gan shi na da biliyoyi to in an kuɗin yi wa kai ake ɗan koli a ya fi kokari da su sai ga su masu sai kama wanda sana'a ta sama ta ko wahala ta ko ya ma shi ne ma kuma zai samu da yawa wani yana kwanta cikin daɗi yana murza kujera cikin gefe da kuma ya ga biliyoyi ne kuma ladan aikinsa ne. wannan iko ne na Allah kada a dinga cewa ai zaman banza zaman kashe wando mutum ya ki dogara a kansa gaskiya ne amma a faɗi wanda yake dogara a kansa waye ya taɓa dogara a kansa kowa sai ya dogara da wani ubangidan da zai mar hanya arziki ta kowane kasuwanci to wannan ana so a yi zaki ne ba wai ba wai ana so dan Allah bane ba wai magana kalmatu haqqin yuradu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma barna aka yi nufi da ita barna aka yi nufi da ita to Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sakin shi ne yake ita arziki ga wanda ya so ka ganshi duk in ya kama wata sana'a ma yake lalace duk in ya kama wata sana'a ma yake lalace daga Allah ne marwaci zai riga ganin ai zaman banza ne ko ko bai san aiki to kai na so kuma yanzu kasuwanci irin na wannan zamani wani in baka da jari ma me ya amfani yin da me za ka samu to Allah ne ne rike wani ويبسطه كما هذا الله يشوف العبد يوسئه يشوف العبد لمن يشاء ده وانت يا جماعه امتحان شي ما بدم اجرده شي wani sai ya ga abin nan kaman banza maya maya wace wannan mutuna ta wai har yayi ajiya ma bai san yayi sala sai iya ajiye miliyan maya manta da ita yanzu Allah mu ma ajiye ne ra mu manta da ita wani zai ga ajiye miliyan maya manta da ita sai da ana da dubunnanta To, wani kuwa ba zai iya ajiye naira goma a ciya manta da ita ba, don dama an masa bajar ta ko kwace da ko sai gobe. To, wannan duk daga Allah ne. Ba Allah shi ya yi guda biyun dan ya yi jarraba, wa ilai kun za'u na gare shi za ku koma fil akirata a lahira. Bil ba'as da tashin kiyama.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. ألم تر هاي ودين علمك بتجربني zuwa kai duba zuwa almalai jama'a min bani isra'ila ta bani isra'ila min ba'd musa bayan rasuwa annabi musa su ma aka yi su bayan annabi musa da bayan annabi musa an yi annaba da yawa min ba'd musa bayan annabi musa ai ila kisatin baka ji labarin su yanda yake bane ga yanda labarin nasu in qalu yayin da wayannan jama'a ta bani isra'ila suka faɗa li nabiyyin lahum ga annabinsu huwa shamwilu shine annabi shamwilu su kuwa ƴan jama'a da suka mutu su kuma suna annabin su Hezekielu wayannan kuwa suna annabin su Shamuilu alaihi salam to suka faɗa li Shamuilu ga annabi Shamuilu idza azlana malika ya annabin Allah ka kafa mana sarki nuqatil ma'ahu da zamu yaki da sarkin nan fi sabilillah dan tsaye da tabarkin Allah domin bayan da za a yaki sai karkashin komanda sai karkashin sarki mai karfi wanda tsoron sama zai kawo ku ya abu sai karkashin wani komanda mai karfi shi ko galibin annabi ko galibin wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabar irin wannan karshe ko ka irin su Suleiman irin su Dawud su aka hadawa annabtar da kuma salauta da kuma amma galibi dai zai ga dai almajirai ne dai kuma malamai ne dai haka kaman almajiri to malami da yake tilas sa wani biya sa wani malami ai dai fada kawwa to ibn aslana malikan ka aika ka kama mana malikan sarki nuqatilu da za mu yaki ma'ahu tare da wannan sarki fi sabilillahi dan tsaye da tafarkin Allah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال Allah tuqatilu qala hal asitum in kutiba alaykum al-qis ya kusanta ba ku jama'a ku daina kafura a kule ku dinnan taurin kanku da na sani ya kusanta in kutiba alaykum al-qital in aka faranta muku yake ma Allah tuqatilu ba za ku ba to me yasa kuke kafulo kanku kuma in in an ce kuma shikenan na roƙa kuma an tabbatar da shi ba za ku yi ba saboda sanin ku la'allakum ko cewa ku idza furida alaykum al-jihad idan aka faranta jihadin na yakin na a gare ku la ta- la taqbaluna ba za ku karba ba قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا Kalu sun suka cewa malana ne zai hana mu yaki haba annabin Allah za ka faɗi wannan magana me zai hana mu yaki Allah mu kafila mu yaki fi sabilillah dan sai da tabarkin Allah wa kad ukhrijna gashi an kore mu min diyazna daga gidaddajin mu yanzu ba adawa muke ba an kore to ko dan gidajen nan namu da aka kore mu ai ba je mu yaki hmm? wa abna'ina an kakkashe ayayen mu ko an kwakwace ayayen mu ai dan mu dawo da wayannan jumma yaki ai yanzu dole ce ta sa ma mu yakin a roƙon mana kawai bi sababi in sabida koran mu daga gidajen mu da aka yi da ayayen mu nan da aka kwashe kafirin su ala bijin an aikata da su haka ko zalika qaumu jaluta mutanen jaluta ne suka zo suka rusa ma baitul maqdis din kuma suka kakkashe musu ya'ya kuma suka kokkore su daga cikin gidaje to kaga in irin wannan ta faru kuma shi kenan Allah haula la quwwata illa billah ya samu mutane kenan dole ne fa su yaki kamar irin Falastina inna Allah ya kiyaye Allah ya taimake su irin su Iraq din nan irin su Afghanistan din nan a gani ba har ka kana zaman lafiya ba ka ka dinga jawo mazalla ya ce la tasamman naulika al-adu kar ku dinga yin gurin haɗuwa da maki ba kai kana zaman lafiya ka dinga Allah ya kaya ki Allah ya kaya ki ko kai kana kaza ba haka ake nufi ba to فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم da aka yi falan ma ku tura alaihim alqitalu yayin da aka faranta musu yaki da wallahu sai suka gudu sai suka bada ba jabanu sai suka yi ragwanta kai yaki illa qalilan minhu sai yan kaɗan daga cikin su wa hum allazina abaru nahara sune wanda suka tsallake korama din nan ma'a tsaluka tare da tsaluta din shugaban shi sarkin nasu tsaluta mutane ne guda biyu sunan su kusan iri daya shi mugun sunansa jaluta shi kuma mutumin kirki din sarkin mutumin kirki sunansa ɗaluta shi ko sarki mugun sunansa jaluta wato sunan ya so ya kama guda ɗaya to sunan wanda suka tsallake ruwa da sarkin nan nasu mutumin kirki ɗaluta kamata ya ci kamar yanda zai zo to kuma kamar yanda zai zo to والله عليم بالظالمين Allah Ubangiji alimin masani ne bizazina da alzalimai fai mujazijin mai saka musu ne wata alal nabiya sai wannan annabi na su yi addu'a yake so Allah ga bani Isra'ila za su yaki Allah ka ba su sarkin da zai zama jagoran su ka ba su komanda wanda zai zama jagoran su wato a je a yi yakin nan Allah ka ba su sa'alan nabiya wannan annabi sai ya roki rabbahu ubangijinsa irsala malikin Allah ya sako ya ba su sarki fa ajabahu ila irsal daluta sai Allah ya amsa masa Allah ya aiko musu daluta Allah yake shi kenan yanzu na ya tafi tafu akwai mutum sunansa daluta shine sarki yanzu وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم daluta malika wa qala lahum nabiyuhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ila ga wani zan gwara injin ma Hmm? Eh, masu wayoyin nan to Allah ku dinga kakkashewa saboda wayoyin suna shiga cikin kaset suna shiga zaka je suna bugawa a cikin kaset a dinga kakkashewa kuma kuma da an yi motsi da an yi motsi sai hankali ya buga wallahi da an yi motsi sai kafiri ya buga an yi motsi sai ku kai ya taba kaset din nan an yi motsi shayar da injin ya yi nisa da sai a dinga bar shi ma a jone sai a bar wani ya jira wa qala lahun nadhiruhum sai annabin su shine wa- wato annabi shamuilu alaihi salamu sai ya gaya musu inna allah ubangiji kad ba'atha lakum taluta malika ya karbi addu'an ku da abin da kuke nema gashi nan ubangiji ya aiko muku da talutu shine sarkin ku Ya Allah, ya Allah, ya Allah. وقال النبيهم في النبي الناس شين النبي شمويل عليه السلام يجي يجي بني إسرائيل إن الله وبنجي قد بعث لكم طالوت ملكا يا كربي أتو الناس ينزي أيكم طالوت شين ملكا سرجي أغريكم الله تعالى طالوت الله يسني طالوت ملكا عليكم سرجي أغريكم قالوا أن يكون له الملك علينا suka ce a'a ya za a kalutu kuma ya zama shine sarki anna ya kuna lahul mulku alaina ya ya za a kalutu ya zama sarki a kanmu ونحن أحق بالملك Yan muna فأتم من المال ya za a kalutu ya zama sarki a kanmu wani hannu gashi mu kuwa a haƙo mu muka fi tantanta bil mulki da yin sarauta minmu daga shi adatu bani adam wannan ba al'ada dan adam bane kullun ya nemi abu da an kawo kuma ya- shi ko Allah an zai kawo abin da ya sani ne wanda kai baka sani ba shi zai kawo to kuma da ne ya tsalle shi kuma sannan bai yadda ba hada la yastahiqul mulka wannan bai cancanta ya zama sarki ba alaina akamu laysa min sibbil mamlakati ba dan gidan sarauta bane bai gada ba ya za a yi ya zama sarki ba dan gidan sarauta ba wala min sibbil nubuwati ba dan gidan annabta bane kana dabbagan majemi ne ne je ne fata ne dabbagan majemi ne aura iyan ko makiyayi ne laisa min sulki yahuza ba ƴan gidan yahuza ba ne su ƴaƴan gidan yahuza su ne annabta take a wajen su ƴaƴan yakubu din nan to ƴaƴan yahuza su ne annaba wala min sulki raubilu ba kuma ƴaƴan gidan raubilu ba ne su ko ƴaƴan gidan raubilu su kuma anna, su kuma mulki su yake a gidansu wato ƴaƴan yahuza sulki yahuza ƴaƴan yahuza hum ahlun nubuwati su ne annabta ake kazafa a cikin su duk su musa din nan ƴan gidan yahuza ne wa sulki raubila wato yayin gidan rauzila kuma hum ahalul mamlakati su ne yan sarauta su kuma su suke wa bani isra'ila mulki wa hadha kana min sirri bunyamina wannan fadan bunyamin ne shi ma bunyamin dan yakubu da shine kanin annabi yusuf din nan to wannan shi fadan bunyamin ne ba annabta ba mulki dare a ce yanzu kuma yazo ya mana mulki wala yastahiquna mamlakata ba su tantance mulki ba alaina a gare mu قال إن الله استفيه عليكم وزاده بسرة في العلم والجسم kuma gashi bai gaji annabta ba gashi ba dan gidan mulki ba ne to kuma wannan yuta sa aka mina gashi kuma gashi da kuɗi da dama ko bai gaji wa'annan ba kuma da kuɗi to shi kenan yanzu ga bab- ga babban ubansa yanzu ya gada saboda ga kuɗi ko kuma ba kuɗin ma wannan yuta sa aka mina ba a ba shi wani yalwa kuma na kuɗi ba miskinun talaka ne laisa inda hushe ba shi da komai kai fa ya kadiru ala iqamatul mulki to ya zai iya tsayar da mulki قال تعلم من الناس قال نبيهم تعلم من الناس يتي إن الله اصطفاه ألا نيجي تاره يبا إيش للملك تاروانكو ko Allah ya fi ku sanin ba ɗan gidan Yahuda ba ne, Allah ya fi ku sanin ba ɗan gidan Raudi ba ne, Allah ya fi ku sanin ɗan gidan Bunyamin ne. Amma kuma Allah ta baraka wa ta'ala isara ya zaɓe shi mulki dan mulki. Alaikum a kanku, wa za ka kuma Allah ya ƙara ya daɗa masa basatan yalwa, fi'atan yalwa, fil ilmi a cikin ilimi. yanzu Allah zai sa shi ya fi kowa ilimi a cikin ka zai fi ku ilimi sai ya mallake ku da wannan wal jismi zai fi ku girman jiki da kyan jiki da lafiyar jiki To yanzu za a ba shi wannan guda biyu ai dama kuna so ku ga sarkin ku da yake kawa ko kana so ku ga a ce wannan shugaban ka ne dai a ga dai wannan in ya shiga cikin shugabanni dai ba za a ji kunya ba to shi kenan yanzu a ba shi ilimi ya fi kowa ilimi za a ba shi wato girman jiki ko ko Allah ya- ya ba shi yalwa ilimi ya ba shi girman jiki fa kana alama bani isra'ila sai zama shine mafi sanin bani isra'ila yau ma izin rannan wa ajmalahum shine mafi kan bani isra'ila wa atammahum shine mafi cikar wato bani isra'ila kalkan halitta lamma nazala fi hadhihi al-ayati yayin da wannan aya ta sauka sara a alamukum da ba duk ba haka ita ba amma da Allah ya rashi dare dai shi kenan sai ga shi abu kowa ilimi dare dai sai ga shi abu kowa kyau ya bi kowa abu Allah ta ba sara sai ya zama a alamahum mafi ilimin su wa a asanahum mafi kyan su jisman jiki والله يؤتي ملكه man من yasha Allah yana ba da mulkin sa ga man yasha wanda ya ga dama wa wa ma'a haza tare da wannan la'atirada ba wato bujurowa Allah ka ce Allah dan me za a ke yadda kawai sai sallamawa kawai Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala yuti mulkahu Allah yana ba da mulkin sa man yasha wanda ya so والله واسع alim عليم Allah mai yalwacin falala ne alimun masani ne biman huwa ahadun lahu ga wanda ya cancanta ga mulki to wannan aya za ta nuna mana fa mu daina jin karatuka fa da za su dinga sawa muna raina sarakunan mu fa dole ne ba mutane su zauna kada sarakuna fa to mu dinga jin karatuka da za mu dinga raina su in mun raina sun nan to waye kuma sarki Ba- babu saboda kuma akwai karatun na cikin addini in kuna da sarkin ku wani ya tashi kuma yake kuma mu baya shi sarki ne mazalla yake a kashe shi fitina zai kawo cikin gari dan ya ce zai ji mulkin wannan sarki kenan To, kuma akwai galibin abubuwa na addini wanda dole sai sarkin ya sa baki saboda shi ne mai takobi a hannu shi ne wanda zai iya tirsa saku ya je abu malami lallai shi yake gaya sarkin na amma ba ta sarauta ce a hannun malami ba fa karin kuma mu dinga dai dan wato zagongon to da mutum ya ji ya dan iya karatu ya dan iya kamu sai ya dinga cewa kuma a raina sarakuna to ko a raina sarakuna kai ba sarki bane ko mai malin daga ba ka zama sarki ba kuma akwai abin da sarki dole ba ka zama sarkin ne zai in kuka ce a shi ke nan yanzu Allah da sarakunan kai a yi mamu ba a kai ne sarki to kuma yanzu takobin annabi ta hau kanka a kashe ka inda kuma yanzu zaka kawo suna cikin gari kenan sai a dinga faɗar karatu rashin sanin karatu cika a dinga sawa ana eh ai sarkin fasiki ne ina ruwanka fasikin ya ma kuma Allah ya sarkin ku ne kuma Allah ya yi ɗan gidan ne kuma mu ba a sarauta din nan ba ba ce za a yi zaɓe ne siyasa ce da kowa zai zai jefa wa sarki wato ƙuri'a ba ba jefa ƙuri'a za a yi ba su ƴan gidan candidate ɗin sarautar masu zaɓen suka zaɓa ya hau kan kowa haka sai na zai karam Allah wajen idan mutanen Madina suka zaɓa su ɗan gidan sarauta suka zaɓa shi kenan ya hau kan kowa za ka ci ainihin ban zaɓa ba haka kawai ne da wani ya mutu kuma shi nan cikin ɗaki sai a tsora wani shi kenan sai a tsora wani kai wace za a kula ka in abin ya zama siyasa ya zama ba shi kenan ba bala'in da ya samu sai ya samu in dai mutum yana kan kuri'a kowane shekani ma sai ya yarda da shi don da kuri'a sai ya so da su an suka zama haka shi kenan abin ya watsi ya da ka a dinga faɗar karatun da za a dinga raina sarakuna ba shi bin Allahnsa ba kai zai amfana ba kansa zai amfana amma mulkinsa kai zai amfana mulkinsa kai zai amfana in aka ce babu shi sai abubuwa duk su watsi abubuwa duk su watsi ka gani ko nan annabi ne da su yanzu malami ya kai annabi amma nan suka ce roƙi Allah ya kawo sarki wanda zai shirya mana lamarin mu mu zamanto muna da shugaba mu zamanto muna da muna da abu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba sarki din annabi Suleiman ne Allah ya hada masa da sarauta da annauta annabi Dawud da ma Allah ya hada masa da sarauta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da ma Allah ya hada masa komai da komai sallallahu alaihi wa sallam amma ka a dinga faɗar karatu duka ana sa ana wulakanta sarakuna ana saula bare a faɗi sharri kuma a sa a dinga jifan sarakuna shi nan kun wulakanta sarakunan ku tsewa kuma shi ba ku da kowa kenan shi kenan ba ku da kowa to wannan ba karatu ba ne Allah shi Allah mai yalwa falala ne alimun masani ne da wanda ya cancanci ya bayi sarauta kuma ya bayi shi ne ɗalutu.
Wa ƙara lahum nabi'uhu inna ayata mulkihi an yatiyakum as-sabutu fihi sakinatu min rabbikum wa bakiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun ta'milu al-mala'ika.
Wa ƙara lahum nabi'uhu sai annabin nan nasu ya gaya musu shine annabi ɗaluta. Suka ce to yanzu dai dan dole dai za mu yarda. so a nuna mana wata alama wanda za mu san daga Allah ma ya cancanta sarki a nuna mana wata alama da za mu san yanzu shi sarki ne wa qala wan nabiyyu mu sai wannan annabi nasu ya gaya musu talabu minhu ayatan sun nemi aya a gare shi ala mulki abu sa mulkin taluta sai yake musu inna ayatan mulki alamar cewa talutu sarki ne ta mulkinsa an ya fiye ku mutabutu akwatin nan naku na gani Isra'ila ne ban mamaki ya zo muku wato bani isra'ila suna da wani akwati kuma ba bani isra'ila duk annaba ne suke da akwati duk annaba ne suke da akwati har zuwa musa alaihi salatu wassalam duk annaba ne suke da akwati shi wannan akwati annabi adam ya fito da shi daga sama annabi adam irin kayan da ya zo da shi daga gidan aljanna har da wannan akwati an ce wannan akwati akwai alharini a cikinsa wato yadi na alharini kamar yanzu yadi na boyal dinnan alharini amma alharini yana nan alharini ne sunansa akwai hoton annabawa gaba ɗaya a ciki kowaye annabta akwai shi a ciki hotonsa akwai a ciki to wannan adam ya sako da shi da wayansu abubuwa kuma daga Allah wanda adam ya sako da shi to adamu ya gada ƴaƴansa haka aka dinga gadar wannan akwati haka aka dinga gadar wannan akwati har ya zo zamanin annabi Musa da annabi Musa ya rasu sai aka ɗau allunan a taura kararraye da aka zuba a cikin akwati aka ɗau takalma nan da Allah yake cewa itla'ana alayka innaka lil wadi muqaddas tuwa sai aka zuba a ciki sandan nan ne abin mamaki kuma aka sata a cikin akwati da annabi Haruna ya rasu aka ɗaura wannan nan na annabi Haruna shi ma aka sa a cikin akwati nan akwai kofatan tattabarar da kake zuwa musu manna wasalwa shi ma kofatan tattabarar nan dan tarihi shi ma aka yi wani daga cikin wata aka sa a ciki akwai ƙwallon dabinan ko ko ƙwallon tanjirin wannan leman da yake zuwa muku daga Allah shi ma aka sa a ci a kulle to wannan akwati sai zama mai abun mamaki sai zama musu laya duk in za a yaki in aka sa akwatin nan akan gaba yanzu yanzu Allah zai watsa runduna duk in za a yaki in aka sa wannan akwati a gaba shi kenan yanzu Allah zai zai zai zai watsa wannan runduna to shi kenan sai bani Isra'ila kuma suka manta Allah suka ci gaba kuma da fasikanci da abubuwa sai Allah ya kawo amalikawa don azabtar da su suka zo suka kwace akwati suka gudu da akwati yanzu ya zama bani Isra'ila ba su da akwati sai dai tarihi da muna da wani akwati na nasara duk an yaki in muna da akwati na sai mu ci nasara to kuma ka ga lamarin Allah ba yanzu wannan idan irin mutanen zamanin mu suka yi hajje kuma an ba Allah kuma yanzu akwati ne nasara ba to kuma ka ji wani karatu ne addini ne fa dan haka lamarin Allah ba a kayala Allah da lamarin kan mutum ya ce sa hankali cikin lamarin Allah akwati ne in an tura shi a gaba sai a yi nasara gashi Allah yana faɗa a Qur'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai dai tarihi sai muna da wani akwati in dai aka buga yaki da wannan akwati in dai akwati ne yana tare da mu shi ke nan sai nasara amma yanzu ba akwati nan gashi nan dubbige mu ake kara to shi ke nan da aka yi wannan rikicin mulki sai Allah yake da Annabi nan ga ya musu ayar da za su san sarki ne zan dawo musu da akwatin nan ya kaga munna shi kenan sai aka ta yadda wa qala hum nabiyyu mutai annabi ya gaya musu da suka nemi talabu ayatu sun yi aya ala mulki abu sa mulkin taluta inna ayatu mulki alamar da za su san wato shi talutu sarki ne an ya fiye kuma tabuta akwatin nan naku mai ban mamaki a sunduku akwati zai zo muku kana inda al'anbiya'i wannan akwati ya zama wajen annaba duk annaba ma sun rike wannan akwati har zuwa annabi Musa har zuwa annabi Musa daga annabi Musa da wannan akwati ya zama na bani Isra'ila to fa kila wannan akwati na nan a hannunsu ba kila kuma Allah ya fitar da wannan akwati saboda manzo Allah ya aiki Hatim min Abi Balta ata zuwa wajen makwabci ya nuna ma wayannan kotuna akwai wannan ruwaya da annabi ya aiki makwabci Hatim bin Bal Abi Balta ata wajen makwabci ya shigar da shi wani ɗaki ya ce wa ya aiko ka duba min nan nuna min wanda ya aiko ka ya ce na dinga duba ya rasulullahi wallahi sai da na ganka kamar zan ma magana ya rasulullahi ga wanda ya aiko ni ya ce kwarai ko mun san da shi mun san zai zo ya ce kuma nuna wa'annan zuwa ya ya ce abubakar sai da na ganka kamar zan ma magana ya ce wallahi umar kai ma sai da na ganka kamar zan ma magana ya ce min to da wannan Allah zai taimaki addinin sarki ce ya nuna mun kuma ya ce kaga wannan shi zai karya mu gaba ɗaya sai ya fasa mulkin mu duk mun karanci komai da komai mun san abin da za a yi to kaga kila tana wajen su وقال إن صندوق أفاتني كان عند الأنبياء أولا أن ذلك تم لك آدم حظوها مفاتبا النبي تبريك وانا أفاتبا صندوق صندوق آدم أفاتني أنا النبي آدم الذي نزل به من السماء كذا سمع النبي آدم يسوكت وانا أفاتب فيه تصاوير جميل الأنبياء أقول هوتنا النبي كب جبا كجاتي وكان قد وصل إلى موسى حكى النبي سكت إذا قادوا وانا أفاتب أيضا هنن النبي موسى وكانوا إذا جاهدوا سنكسن شيء إذا سكياتي نصرهم الله في الله يتمشي بسبب هذا الصندوق دم wannan akwatin yanzu sai mu ce sun mai da akwatin Allah ba Allah ba sai ni kenan yanzu wanda ya rike akwati mai rawani mai kanda mai waye a ciki Allah ya taimake shi da shi ina wanda kuma ya rike fata wata aya Qur'ani take ciki ko hadisin manzo Allah hankalin yana ina ina wanda ya rike fata wata ayar qur'ani take ciki ko ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kafa taimakon sa wai ta kan cikin akwata sun fi wannan to idan jahadun suka yaki nasarahum Allah sai Allah ya taimake su saboda hada sunduki saboda wannan akwati falan ma gala falan ma galabatum al-amalika yayin da amalikawa suka rinjaye saboda fasikancin su aka zo sandu aka zo sunduka sai amalika suka kwace wannan akwatin minhun daga wajen su wa kanu yasta'inuna bihi sai suka dinga taimakon taimako a ciki wa ya galibu na addu'o'in su ma amalika suna mallakan makiyansu wai duk wanda ya samu wannan akwati yanzu kuma shi zai dinga rinjaye sai sai da abinda Allah ya sa a cikin akwati to Allah ta'ala sai Allah ya ce to ne inna inna zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu to ayan mulkin ku wannan akwati yazo domin wannan akwati fihi sakinatun akwai tumani na nutsuwa li qulubikum da zukatanku dan da kun ga wannan akwati kun san ba za a watsa ku ba min rabbikum daga ubangijinku wa bakiyatu kuma a cikin akwatin nan akwai ragowa min ma taraka alu musa akwai abin da 'ya'yan gidan annabi musa suka bari ya'ani yana nufin musan kansa wa alu haruna akwai abin da 'ya'yan gidan haruna suka bari ya Allah yana nufin shi harunan kansa yana nufin haruna kansa har tarakahu sun bar shi lahu ma gare su wa fihi akwai a cikin akwatin nan na ala Musa ta kalma annabi Musa guda biyu wa asabu akwai sanda annabi Musa a ciki wa imamata Haruna akwai rawanin annabi Haruna a ciki wa qasirun min almanni akwai kofatan safar wato tsuntsun nan da suka dinga ci manna wasalwa allazi kana yanzilu alaihi wanda Allah ya dinga sauka a gare shi akwai fatar tsuntsun a ciki fatar kafasa ka san kaza ana fike ta ai za a iya jawo kafa ta sai ga safa kafa ta ta fito wai akwai wannan safa kafa kazan nan a cikin cikin wannan akwati akwai kazizi na na wannan wato manna din nan wasalwa a ciki allazi yanzu alaihi wanda ya dinga sauka ga Musa da mutanensa wa rababun min alwadi akwai gubutsalarin karerayin allunan a taura allati ta hatta madwa ta kareraye lamma alqaha Musa inda annabi Musa ya je fata ita din lokacin da ya zo sarrafa Musa suna bautar gumaka din nan to wannan karerayin alluna sai aka sasa a cikin wannan akwati bakiyatu ha ragowar ta kana cikin tana cikin wannan akwati ta hamiluhul mala'ika kuna zaune ba ku ga mala'iku sun dauko akwatin sun kasar da muhimmanci a kafin mala'iku ne suke dauke da shi mala'iku za su dauko wannan akwati idza ra'aytumul mala'ikatu to idan kuka ga mala'iku ta hamilu hadha sunduka tana dauke da wannan akwati hatta ta ba'ahu hatta zo ta aje shi bai ne dai daluta gaban daluta fa hadha alamatu mulki to wannan shine alama mulkin sa ka san za a naka sarki mulki sai an ba shi tsohon takalmin gidan da ya tsoho wata buta ta kakansu ko ya wata tsoho buta ta uban ko wata tsohon takalmi ko a ce ga bakan dabo ko a ce ga takalmin rumba ga waye kuma dai dan wayan tsohon abu dai na wayancan salakuna jiya da suke girma ba wannan ɗan tsofin abubuwa na sarakunan nan to da wannan sarki zai zama mulki to shi ma duka shi nan za a kawo waɗannan inna bi zalika a cikin wannan karatu da wannan abu da aka faɗa la ayatin wallahi aya ne na kun gare ku ala mulki abu sa mulkin sa in kuntum mu'minin in dai ku mu'minin ne sai dai ku ba su kan kan girman Allah ba cikin wannan kuma fa hamalatul malaikatu sai mala'iku ta dauko wannan akwati baina sama'i wal ardi ga mala'ika ga akwati kuma tana yawo tsakanin sama da ƙasa a hannun mala'iku kowa na gani wahum yanzuruna suna gani hatta wada'atu hatta wata ajiye wannan akwati inda daluta wajen daluta fa aqabu bi mulki suka ta yanzu kan an ji ranka ya dade sai aka yi mamu baya'a wata tsara suka yi gaggawa ilal jihadi zuwa yaki fattara mi shababi sai ya zaɓi samarinsu sai ya zaɓi sojoji samari saba'in na alfan dubu saba'in ya zama yana da rundunar ta dubu saba'in فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فلما فصل يا عند كرجا طالوت يفتا طالوت يفتا shi wannan sarki ya fita biljinu da rundunarsa min baitul maqdis daga baitul maqdis wa kana harran shadidan lokacin tsananin zafin rana ne akai garjin rana wa talabu minhu alma'a shi ne ruwa ya kare musu ake ta to sarki fa ba ruwa fa ba ruwa ba ruwa fa ba ruwa shi kenan sai sarkin yake musu inna allaha mubtalikum bi nahar Allah zai jarrabe ku da korama ita ce korama Urdun ruwan yana nan a ƙasar Urdun yana nan hayyar korama Urdun Allah zai jarrabe ku da korama ga ta nan shine riba ga ga ruwa nan korama Allah zai jarrabe ku da ita muktabirukun zai jarrabe ku da ita li yuzhira domin almudi'a mai kun lamarin Allah a gane shi minku daga cikin ku wal asi mai sako a gane shi ba za mu je mu fara yaji ba sai an gwada sai an gwada waye ne bin kwamanda waye ne bin wannan sirrin sojoji duk sun san wannan dole fa wato rindina ta bi kwamanda duk abin da ya gaya musu ga yan gada suna kallo za ku haura in kwamandan kai ce ba za a tafi sai an yi tafiya nan da zariya sannan a to dole ku bi shi kuma ba za ku ce kan ne ga gada za mu san haura sai ka ce mi wannan shakale kale ko ku mi abu to ya abin da aka yi kenan jibi dai suna jin kishirwa amma ga ruwa kuma wai sai ce sai an gwada ha akwai abin da to me ya gwada wata zai musu ومن شرب منه فليس مني shikenan inna allaha muqtadirun Allah zai jarrabe ku na harin da da korama li yuzhira al-mudi'a dan a gane mai bi minkun daga cikin ku wal asida mai sako wa huwa bainal urduni wato korama suna na tsakanin urdun wa falastina da falastin duk ana akai wannan ga ruwan nan amma fa man shariba min duk wanda ya kwankwada ya cika cikin sa yin ma iri daga wannan ruwan falaita mini to ba na bane ba ba soja bane wannan ba zai iya yaki ba wai ba min atba'i ba mabiyi na bane sai wanda ya ne zai zama mabiyin sa ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يسرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه wa man lam yata'amu wanda bai sha ba ko duk da shi wannan ya hakura lam yazuqu bai dandani ko kadan ba fa innahu min yau wannan shine nawa to bari zan san ko ba ka muku illa man liki tarafa sai wanda ya kan fata daya na yadda ai kan fata daidai illa man liki tarafa sai wanda ya kan fata garbatan kan fata daidai biyadi da hannunsa fatta ba ya yake su da ita bai kara na biyu ba walan yazil ali hadi kara na biyu a cikin tawafa innahu minni to wannan shine na kaji wata jarraba kuma mutane rinduna suna jin kishiwa kuma an zo ko jika sai ka kowa ya sha a ce to ne ga nayi dan sauki ka ɗiba tafi ɗaya ka sha tafi ɗaya ka ba doki ka ka a sake a ƙara gudan komanda kuma ya ga waye zai bi kuma daga Allah ne zai faɗi wannan ba wai daga kashin kansa bane Allah ne kuma ya mawayi ya faɗi wannan to fa sharibu to fa sharibu fa sharibu minu ko ai ce kai da Allah kuma da shi muna yin kishi za mu zo mu ga ruwa a cikin rasa fa sharibu minu ko ko ai ce kama kai kuma aka ta gonfada suka sha lamma kunna har yayin da suka zo ko raman nan sharibu bi kasratin suka sha suka yi koshi illa qalilan minhu sai dan kadan daga cikin su iktasara alal garfatu su ɗan kaɗan suna su suka ce to sun da shugaba ya ce ga yadda za a yi ba za a bi shi tun da komanda ya ce a ɗan sha ko shi kenan suka ɗan kamfata guda ɗaya suka sha kuma suka ɗan kamfata suka ba dokin su wannan sojoji su za su san darajar wannan aya su za su san me girman wannan aya ne Allah ya nuna a cikin wannan aya mukan ba mu san wannan ba ba mai aka ba sojoji ba sun san me irin wannan abi komanda ɗin nan to ruya an rawaito anna haka fatu wanda suka sha hannu ɗaya din nan ta ishe su yi shurbin daga shan nan nasu wada wa bihin da dabbobin nasu ko raƙumi ka suka hannunka ka ɗan ba ya ƙallasa kuma shi kenan sai Allah ya kosar da shi kuma ko doki ka suka hannunka ka ɗan ba shi ya ƙallasa din nan ga wannan sai dai lasa sai ya ƙallasa din nan wai kuma shi kenan sai ya koshi ta ishe su ta ishi dabbobin su wa kanu salatu mi'atin da aka girga sai ga su ɗari uku ne wadda ba aka ashara da ƴan goma da ƴan tsinari sha uku adada ahli badar adadin mutanen badar din nan wa adadin rusuli adadin ma'aikan Allah tabaraka wa ta'ala wato 313 313 to abin da ya faru kenan ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم وبجالوت وجنود فلما جاوزه yayin da suka tsallake wannan korama huwa shi wannan sarki nasu annabin ma yana tare da su da annabi wallazina amanu ma hu wanda suka yi imani tare da shi suka zuwa to kaman din da ya ba su wa hum allazina iktasaru suna wanda suka takaita alal garfati a bisa kambata guda daya su kam da ita kambata guda daya suka sai suka ji wani sabon karfi jira na kafar su ma rawa take ma wai a buga mana bismillah a buga yakin mana su ko shaidan da suka sha suka suka cikin su dama kafin a tsallake kogin ma sai bacci ya dinga kamar yana kama su kasala kuma da bacci da kyar suka iya tsarkuta daga ruwan ma to in yana aka fito da ruwa kuma ana fitowa daga ruwa din an shiga garin makiya kenan ga rundunar wancan suna fitowa daga ruwa ba kuma suka ga wayancan suka ce kai kalu suka ce la daqata lana yawma ina muke da iko bi jaruta da sarki jaruta wai baka san wanda zamu gani a kaban da sunan sarki jaruta ba na ba ni hijira a kan jaruta ga sarki jaruta wajen nudi da nasa irin wannan da suna da ta cika kasani ya za a yi iya yakin ta ai ba mu da iko biki tarihin da yakin su wajaban sai suka yi ragwantaka walam yujawizuhu ba su iya tsallake wannan teku ba su aka basu a nan على الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله alal ladina yazunnuna annahum mulaqullah su kuwa wa'anda suka dan shaka na nan sai ga shi sun samu karfin jiki sai ga shi sun samu karfin imani da karfin zuciya duka ana mutuwa suka ce wa ina yan mutanen da ake wa ga kuwa fa ga suna a gaban su ba suna da wayannan ta an fara ma bubbuke su za a yi ba haka ake ran bakar ba su annabi sallallahu alaihi suna kallon kafiran yan kada su kafiran su ma suna kallon su yan kada Allah ya ce ya qadi Allah amran kana mafuda dan Allah ya aikata abin da zai faru shi kenan a buga sosai sai wai ina mutanen suke قال الذين يظنون سوى عند سكة تن يسرون سكة سكن كنشي أنهم ملاك الله أي لا تحدد الله بالبعث لقاس القيامة وهم الذين سنوا عند اكتفوا سكة تبدر بالجرفة بالكنفة أولادا سيسكة شيء كم من تأتم ديوا إد جماعة قليلة أكثر قلب سلم جايد أكن كثيرة جماعة نوا بإذن الله بإيقام الله بإرادته دنيكم الله والله ما أصابرين الله أنا ترد ما أصابرين bil'aunu da taimako wa nasir da rinjaye duk da mu yan kaɗan ne dai za a buga yakin kuma sai mun yi nasara.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا yayin da aka fito na fito fa ku kun fito sun wa sun fito kuna kallon suna kallon su an yi sawu sawu da fito na fito kenan walamma barzu yayin da aka fito na fito lijaluta wa junudi da jaluta da rundunarsa shi ma ga ɗaluta da rundunarsa zaharu likitabin suka bayyana dan yakin su wata safau kuma aka yi sahu sahu an yi jere ko kuma aka yi sahu sahu jira ake a ce shat kuma a fara to shikenan sai waɗannan mumine kuma suka fara addu'a qalu sai suka ce rabbana ubangijinmu afrik alaina sabran ka zubo mana hakuri kifowa ka kifo hakuri a cikin mu Allah afrik alaina sabran Allah ka cika zuciyoyinmu ka zubo mana hakuri wasa duk a kadama ka tabbatar da kafafuwa mu kan mu gudu Allah ai haƙa ka zuba mana hakuri Allah bi ta kauyeci ka karfafa kuludina Allah ka karfafa zukatan mu alal jihad abu ta yakin nan wansurna Allah ka taimake mu Allah kaumul ce ne ga wayannan mutane kafirai fahazamuhum bi idhnillah ana fara yaki malam sai da na karya da jalu ana fara yaki suka karya su dama an fara fito na fito sarkin zancen jalutin karfi ne da shi ya fito ya fito wane fito shi kenan aka rasa kowa ya tsaya addu'a da ake addu'a da ake wani ya fito ne addu'a da ake to shi kuma ɗalutu dan ya karfafa zuciyarsu ga karfin Allah din kuma za a yi yanzu kuma karfin baki sai ce to kun ga duk wanda ya iya kashe sarkin nan na raba mulki na na ba shi rabi kuma ina da ya kyakkyawa kun santa na ba shi ta kyauta sai kai nan malam a wajen da haka dai ana jin tsoro to ikon Allah annabi Dawud shi ma soja ne yana sannan ba annabi bane ba kuma sarki bane shi na soja ne kawai sai kai nan annabi Dawud ya fita ce bari dai shi zai yi shi kai nan ya fita dama yana kan hanya yana kan hanya sai ya ji wani dutse ya kira shi ya ce ɗaukan ni zan ma amfani insha Allah ɗaukan ni shi kenan ya ɗauka ya sa a cikin jaka yana kuma tafiya wani dutse sai ya ce ɗauki a suna da rana ta kuma ya san daga Allah ne ya ɗauka ya sa a jaka yana kuma tafiya har duwatsu guda uku shi kenan da aka zo wannan waje Allah ya kinsa masa wannan duwatsu guda uku ya mai da su guda ɗaya ya yi majajjawa ya yi majajjawa ya yi majajjawa ya ce fi jaluki da shi in Allah ya zai kashe shi kenan annabi Dawud ya sa a majajjawarsa ya wulla ya wulla ya wulla yana ta kango san sarkin ta shiga ta goshi ta fita ta kiya kuma ta dinga shiga cikin runduna mala ta dinga tana huda runduna kiya amma na huda ne da wani aljani ne ko mutum sai gudu ita na runduna kuma aka yi kabbara aka yi kan raguwa ita na an buge su abin da ya faru kenan ba a zamuhu ana fara yaki sai suka karya su bi iznillahi amma da bi iradatihi da nufin Allah wa qatala daud jalu da Dawud shi kenan nan da na ya kashe jaluta an ce wani da iya fasala Qur'ani da zo nan waje shi ya kasala Dawud da zai to eh da yayi kita a cikin shi da eh da yayi kita a cikin shi saboda Dawud shi ne mai rufu a shi yayi jalutu shi ne mai saka a shi akewa wa kasala Dawud annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kashe jaluta jaluta wa kana fi askari qaluta shi annabi Dawud ya ana a cikin nan ta qaluta shi ya kashe jaluta aljabbara wannan azzalimi din nan wa atahu Allahu al-mulka wa hikmata wa allamahu mimma yasha dukkanin Allah sai ba annabi Dawudu mulki dama wannan sarki ya alkawari duk wanda ya kashe wannan sarki zai ba shi rabin mulkin su to shi kenan sai ya raba gari gida biyu kuma ya ba annabi Dawudu kuma kuma rabi kuma ya aura annabi Dawudu yan nan tasa to kuma ana nan ana nan har sarki ya rasu to kenan kuma sai aka ce kuma yanzu an mayar ma da rabin ma gaba ɗaya sai annabi dawo da kuma ya zama mai sarkin gari gaba kida to kuma ana nan ana nan annabi shamuilu ma sai ya rasu sai Allah ya ce to ni kuma na mayar ma da da annabta gaba daya yanzu kuma annabi dawo ya zama ga mulki ga sarauta duk Allah ya haɗa masa duk guda biyu da gaba daya wa atahu Allahu mulka sai Allah ata ya ba Allahu ubangiji ata dawo da ya ba annabi dawo da al-mulka sarauta fi bani Isra'ila cikin bani Isra'ila wal hikmata ya ba annabi dawo da annabta kana nubu'atu wal mulku la yakli'ani da annabta da mulki ba su haduwa a cikin bani isra'ila da ahadin da mutum daya ka tunda aka fara duniya ba ta haduwa ba sai akan dawud ta fara haduwa li ahadin da mutum da yake bani isra'ila cikin bani isra'ila hatta jama'a har annabta da sarauta suka haɗu da dawud alaihi salamu ga annabi dawud alaihi salamu tsara malikan annabi dawud ya zama sarki nabiyan kuma annabi ba da mautu shamwila bayan rasuwar annabi shamuilu wa mautu daluta bayan rasuwar dalutu wa risahu masu annabi dawud ya gaje su su biyu wa allamahu mimma yasha'u bayan sarautar ma da mulkin Allah ya sanar da annabi dawud abin da ya so kasan asga busun kaman iya kera suke kuma Allah ya sanar da annabi dawud da suke kafin annabi dawud haka ake yaki kai za ka riga yaki haka za a buga to kuma annabi dawud zamanin sa kuma Allah ya sanar da shi yadda zai dinga kera suke kuma aka dinga kera sulkan yaki rigar yaki da ake yi din nan ولولا دفاع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفاع الله با ولولا دفاع دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفاع الله الناس بعدين ijewar Allah kiyayewar Allah ga mutane bi ba'adin da sababin wa'ansu mutanen ba la fasadatil ardu da kasa ta lalace laula anna Allah ba dan Allah ya dafa'ul bala'a yana kiyaye bala'i ba an ba'azin da waɗansu mutane ke saboda ba'azin saboda dalilin waɗansu mutanen lafasu na arzi da ƙasa ta lalace duka labatul mushriki na da rinjayen kafirai akan kasa wa qatlul muslimina da an kakkashe musulmai duka baki da ya zo a cikin hadisi Allah yana kiyayewa saboda mutum ɗaya bawan Allah Allah yana kiyaye gida ɗari daga musiba saboda mutum ɗaya bawan Allah haka ni Allah yana kiyaye waɗansu waɗansu albarka waɗansu ke ci a ce wai za wani ne daraja da zai zai amfani ko wannan zancen banza ne ba addinin mu bane ba addinin Annabi Muhammadu bane ya ya la'i da wannan aya wala ladi fa'ul ladi nas ba'dhum bi ba'd la khabaratin nar ba dan albarkan wa'ansu Allah ya kiyaye wa'ansu wata kasa za su zauna ba kaga albarkan wa'ansu Allah ya kiyaye wa'ansu ko wanda Allah ya basara abin da da wannan hadisi cewa Allah yana kiyaye gida ɗari daga bala'i da mutum ɗaya bawan Allah mutum ɗaya bawan Allah kuna tare da shi albarkan sai Allah ya kiyaye gidaje ɗari na daga na ga masifa ku kuna nan ma kila zakin sa kuke kila ma su sa kuke ba ku san ku albarkacin sa kuke ci ba kuma tabara ya fitar da shi a cikin kabirin sa
ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله فضل sai dai ubangiji sai walakin Allah sai dai ubangiji zu fadlin ma abocin falala ne alal alamin abu ta halitta ga baki da yana daga falala Allah din nan ya dafa ba azuhum yake sa shashin wata jama'a take kiyayewa shashin wata jama'a bala'i ba da haka bada shi kenan duk jama'a sai ta halaka تلك آيات الله hadhihi al-ayatu wa'anna ayatu da muka karanta ayatu lahi ayoyin ubangiji ne kafi wasa da su يتلوها عليك ila muke karantawa na kusuha muke bada labarin ta alaika a gare ka ya Muhammad ya ma'aikin Allah bil haqqi da gaskiya وإنك لمن na المرسلين rantse da zafi na kai ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallama imana wato raddi ne ga wanda suka ce lasta mursala da haka bare suka ce kai ba annabi bane Allah ya ce wa na rantse da zafi na ma'aiki sai zuwa yayi gaskiya eh wai Allah fa bai ce kai ma'aiki ne kawai shiru ba wa innaka la lamin al na rantse da zafi na kai mursali ne kai ma'aiki ne ba shi kenan sun yi ƙarya ba ya rasulullahi wallahi kai ma'aikin Allah ne تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد تلك تلك وانت اننت الجماعه تعلمنا الرسل معك رسل تلك مبتدا رسل صفته هي الرسل اذا معك تلك الرسل وان معك دمن خبر انت فضلنا بعضهم على بعض وان معك ان ممتي في تشاشن اكن ونشاشن wa'annan ma'aika din nan aka sani da ne Allah yake wa'annan wa'ancan wa'anta alanka ma'aika malaman zahiri suka ce wai sani da nisan ma'aika kila wa'annan ma'aika da Allah yake ba annabi Muhammad labarin su wani ma ya fi shekara dubu hudu da rasuwa ai haka yayi nisa ko da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce malaman hakika suka ce kai ba wani nisan zamani wai saboda nisan su a halaran Allah saboda mat- girman matsayinsu level ɗinsu ba wanda ya san ba ko bane ba sis bane ba is ba kaza level ɗinsu kuma malala ne ga su ji ba su da adadi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake silka wa'an wa'an ta'alanka ar-rusul ma'aika faddalna mun fifita ba'dhum shashin su ala ba'd al-abqa shashi faddala Allah Allah ubangiji ya fifita ba'd al-anbiya ba'rin annaba ala ba'din abqa ba'ri bisa ga fisihi da ke ɓantar ruwan daga cikin ma'aikan biman kabatin da wani matsayi laisan da gairihi da wani annabi ba shi da wani matsayin da aka ba wani wannan annabi yana da wasu daraja wancan annabi ba shi da shi to kuma sai Allah ya bibita shi a kai kaga ni ma'aikan ma ba wai girman su ke ɗaya ba a akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bibita shi a ciki ma'aika wato annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma ma'aika ɗari uku da goma sha uku ma'aikan nan sun fi annabawan nan sannan ma'aika ɗari uku da goma sha uku sannan ulul azumi guda biyar ulul azumin nan sun fi ɗari uku da goma sha uku nan sannan ɗayan su kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi ragowa hudun منهم من كلم الله akwai daga cikin ma'aikan nan man kallama Allah wanda Allah yake hira da shi Allah ya magana da shi kan Musa kamar annabi Musa shi ba ba ya Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da shi ورفع بعدهم درجات Allah kuma ya dinga ɗaukaka ba'arinsu daraja wa'yansu daga cikinsu ma wa huwa Muhammadu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba a faɗa sunansa kaman kana kana magana da wani mutum gashi ka ce mun yi wa ƴan suka mun yi wa ƴan suka ka ce wani ma mun ma kaza sai ga ya tuntune da dariya shi wani na wai gashi nan sai ka ce wani ma mun ma kaza wai mun yi mun yi magana da Musa waɗansu ma mun ɗaga su daraja kalan ko Muhammadu ya tuntune da dariya sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi Muhammadu ake ورفع بعضهم ألا يدق بعضهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم شنع النبي محمد ألا يدق شي درجات درجات تلي با با درجة كيو با درجة جدو با درجة أكبا على غيره ألا يدق كمنظر الله صلى الله عليه وسلم أولنسا بأموم الدعوة annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne zuwa halitta ta baki daya zuwa farare zuwa bakake zuwa mu afirkan zuwa gabas ta tsakiya larabawan zuwa kana zuwa idda zuwa kuma kowa da kowa har zuwa mala'iku har zuwa aljanu dama mala'iku gaba ɗaya duk sun yi imani da shi mutum da aljani wa'yan sun yi imani wa'yan sun kafurce shi ya zuzo ma zuzo kwatin ba su yi imani da shi ba sallallahu alaihi wa sallama to su ka shauran annaba kowane annabi iya ƙauyensa ake aiko shi kuma kowane annabi iya jama'a ta ake aiko shi yanzu ta yi daidai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka aiko shi zuwa halitta duk da baki ɗaya ai ba za su yi daidai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi manzo Allah bi umumi da'awar da wato gamewar gangamewan kiransa zuwa ga Allah wa katimin nubuwati manzo Allah shine cikamakon annabawa katiman nabiyina manzo Allah shi ya cika su sallallahu alaihi wa sallama ka san kuwa da za a ce an cika wai na abu da wani abu sai an san abin nan da aka cika wa'annan abubuwa da shi ya ci da baki daya wa tafdilu ummati Allah ya bibi ta al'umma annabi Muhammadu ala sa'iril umami abu ta sauran al'ummatai wal mu'jiza su mu al'umman nan kamar Allah Allah ya bibi ta mu gaba daya abu ta sauran al'ummatai ba mun fi su lafiya ba mun fi tsawon rai ba ba mun fi su girman jiki ba kallon lafiya daga Allah haka Allah ya ga dama mun gode wal mu'jizati Allah ya ba manzo Allah mu'jizobi al mutakatiratu mai yawa wal kasaisi Allah ya ba wa manzo Allah ke kake banke ke banke kuma da bai ba annaba ba gaba daya akwai mu'jizar zaka ga Allah ya ba manzo Allah kai kama da irin ka annabi kaza kai kama da an amma ita din ma in ka duba zai gaba irin ka wancan annabin bane misali mutanen annabin sun ji ruwa Allah ya ce da ki dutse annabi Musa ya da ki dutse ruwa ya fito kaga yanzu sun ji shi ba an samu ruwa ko amma da sahabbai suka ji ruwa manzo Allah ta cikin yatsun su ya dinga fito da ruwa yanzu kaga ai ba dai ruwa bane irin ta ce amma dama dutse gidan ruwa ne amma fa mu'jiza ce amma an taba ganin ruwan kurkura baki ya ta cikin yatsun ba ruwan ciwo ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ta cikin yatsun sa kuma ya fito da ruwa kamar annabi Musa alaihi salatu wasallam ya tara bani Isra'ila teku amma manzo Allah ko wata ya tara sararin sama kaga wannan wannan ya fi ban mamaki to kuma akwai keɓance keɓancen da Allah ya keɓanci manzon Allah ba wani annabi ma da aka taɓa kawo labarin ma ya zo da irin sa ba wani annabi da aka taɓa kawo shehun mu shehu suka yi rizal ayyashi sai da ya kididdige guda ɗari biyar alkasa'isu da ya yi suka yi rizal ayyashi sai da ya yi kasa'isu guda ɗari biyar sai da ya kirgo wannan ba annabin da ya kama da annabin manzon Allah a cikin sa to imamu suyuti ko yana nan da kasa'isul kubra shi ko imamu suyuti sai da ya kirga dubu na manzon Allah ne kadai wannan sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da ya taɓa zuwa da irinsa wannan ka fa'isul kubra to fa da Allah zai kawo ma kuma sai kirga ya ta haka sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin kasa'isun nan wato malamai suka dan faɗi wata ɗan kaɗan sun cewa manzo Allah lan ya haka din kasu tsaha mutlakan abada kuma ta sa'aba aslan fi madar zamani yin jawabu falan ta haruwa ma ta azwabatin abadan fi jismi al-hasani بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرازله في شمس ذو فتن فتفاوق أن ألك قوما إذا جلسوا عند الودار سيالات مختتن هذه الكفائت وأخفى تكون علينا من شر نار وصراك ومن نعم ومن لا الذي تقعي مفركي إلى النبال في نمزا دمك ومتي مفركي آي سعيدة مسيح يكاش كما يبعث في جنس الله بسوى النبا صلى الله عليه وسلم لك أبدا بسوى النبا وما تسعى من الله يتبع أما ها ها ها كوير حتى من الله بيوى النبا متقى الزامن minhu dawabu balan taharu ba dabba da taba gudu gudawa manzo Allah dabba ta ga annabi ta gudu a kusanto shi ma za ta sallallahu alaihi wa sallam ba dabba da taba gudawa manzo Allah dan sun san shi ba wanda bai san manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wa ma waqa azwabatun abadan bi jiki gudawa ta hawa kan annabi ba sauro ta hawa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam alhasani ta kawa inna bi kalfi ta amami yanda annabi ke gani ta gaba ke gani ta baya ru'yatun sabata yanda yake gani ta gaba ake yake gani ta ba wala yurasiluhu bi shamsi fa ba a ganin inuwa ta alana dan ya fita hajji sallallahu alaihi wasallam takafahu kafan kafadin sa kad ala ta kauman sun daukaki mutane izadalla sun ana zaune da shi za ga kowa tudu sallallahu alaihi wasallam inda wiladati wajen haihuwar sa fa sai ya zabi masatani an haife shi da kaciya sallallahu alaihi wasallam hadal kasa'id waɗannan keɓance keɓance ba a fasa haddace ka tafi amina Allah ya ce ayi kamin sharri na ru in dai kana da ita ba inda kake ba gobara wasu zakin ba kai ba barawo ko ka sa ta a gidanka wa min hali dukkan bala'i ma Allah zai kai kanka haka ce waɗannan sunna yan kaɗan sunna to kuma za a fito da su yan wasu ka karɓa mu ji kenan abu to kuma ina ragowar kaga suka rija da ɗari biyar Yudi ya fitar da dubu, kuma malamai kuma kuma yana nan kuma littafan hadisai kuma za a ga kasa'isu kuma suna nan a cike. To, Allah ya zaɓi manzo Allah da kasa'isu kuma aqidatin kasa'isul aqidati tafi ko ke ban take ban ta masu yawa zakara Allah ya ambata fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya annal anbiya cewa annabawa faddala Allah ba'dhum ala ba'd Allah ya fifita shashin su akan shashi ittafaku malamai duk sun haɗu ala annal anbiya cewa annaba ba a zon afdal min ba a zon wa'ansu ya sun ko yansu dukkan su wani bita ne amma wani ya fi wani wa ajma'u kuma malamai suka haɗu dai ala anna muhammada amsatu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama afdal al anbiya shine mabigicin annaba duka sallallahu alaihi wa sallama wal mursalina shine mabigicin ma'aika wa zalika abin da ya dawo haka suke wannan haɗuwa bi wujuhi da fuskoki adidatin masu yawa minha yana daga cikin dalilin malamai na manzo Allah ya bi dukkan annaba da ma'aika anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ne jima daukaka akbara fil qur'ani ya ba da labari a cikin qur'ani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah arsalahu Allah ya aiko manzo Allah rahmatan lil alamin da zai kai ga halitta duk gaba daya alam gaba daya shi ku alam duk abin da ba Allah ba sunan sa alam wai manzo Allah rahama ne ga duk abin da ba Allah ba manzo Allah rahama ne ga wannan abu bi kaulihi da bakin Allah wa ma arsalnaka wa ma aiko ka illa rahmatan lil alamin sai kin kai ga halitta kaf ga baki ɗayan su lamma kana rahmatan lil alamin tun malamai suka ce tunda manzon Allah dai rahama ne ga halitta jami'an ga baki ɗaya tabbata to sai ya tabbata an ya kuna ya zama to afdal al alamin ya fi halitta kenan jami'an ga baki ɗaya li'anna kullu wahidin domin kowanne mutum da a cikin halitta min al alamin daga halitta marhumun abin jin kai ne bi saboda Muhammadin albarka annabi Muhammadu fasara muhammadu sai mu annabi ya zama abdalla min aljami ya fi duka baki ɗaya kenan wallahi ta wannan hujja su ta ɗaya kenan har kuwa hankali ya daga wannan hujja wallahi tabaraka wa ta'ala ubangiji karana da'atahu ya hada binsa bi da'atihi wai in ka bi manzon Allah shi kaji ya sa bin manzon Allah bin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa mubaya'atahu in ka bi manzon Allah taffa bi mubaya'ati wai Allah kai wa taffa warzahu in manzon Allah ya yarda da kai bi rizahu Allah ne ya yarda da kai wa izzatuhu girman manzon Allah bi izzatu wai girman Allah ne kala ta'ala Allah yace man yudi rasula duk wanda ya ba wannan babban ma'aikacin nan alif da lam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada da Allah ya ba Allah wa kala ta'ala Allah yace innal ladina yubayyi'unaka wa annan da suka dinga tafka da kai ya rasulullahi inna ma yubayyi'una Allah kadai dai da Allah suke mubaya yadda Allah ya fauka aidin hannun Allah ne yadda ya dace da Allah akan hannunsu وهذه اليد wannan hannu fa yadda Muhammadu hannun manzon Allah ce amma Allah ya baki da safe kuma komai cin ka sai ka faɗa kan baka kaidda kuma ya ya abin ya akram sani ban baro Allah sani amma dai mu hannun Muhammadu wa gani kuma Allah ya baki ya ce hannun sani ka dole ka faɗa haka tabaraka wa ta'ala wa ridahu ya sanya yardar manzon Allah ita ce yardarsa Allah yake cewa wallahu ubangiji wa rasuluhu da ma'aikinsa ga wawun adafi nan ban da manzon Allah ba wanda ya sa buga mu wannan wa anan wajen a hakku shi ya fi cancanta an yi rutuhu a yardar da shi Allah da ma'aikinsa shi ya fi cancanta a yardar da shi a yardar da wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa izzatuhu jiro manzon Allah ya ji izzati da girman sa walillahi izzatu girman Allah ne wani rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'mina da mu'minema wa aidan ko mawa cikin magana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akbar Allah Allah ya babu labari fi kitabi a cikin littafin sa Qur'ani annahu rafa'a zikrahu ya daga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka zikraka na daga ambaton ka na kashi waje na indai an ambace ni sai an ambace ka ya rasulullahi wa zalika yadda abin yake da an karana zikrahu Allah ya hada ambaton sa da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikrihi karana zikrahu Allah ya haɗa ambatan manzon Allah da zikirin lahi da ambatan Allah idan an ambaci Allah sai an ambaci manzon Allah inda al'azani idan mai kiran sallah ya tashi kiran sallah dole in yace ashhadu an la ilaha illallah ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa inda al-iqamati wajen iqama ma mai iqama ma yace ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa inda al-kutubati mai kutuba juma'a ma in yace ashhadu an la ilaha ko mai kutuba aure ko mai kutuba kowace da man yace ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa inda ta shahudi wajen tahiya ma ana cikin sallah ma sai an wa manzo Allah fareti sallallahu alaihi wasallam sai an ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasul ana cikin sallah fa ai inda nudiki bi shahadatain ai za a faɗi shahada idan kafiri ya zo ya musulunta in aka ce ce ni ashhadu an la ilaha illa Allah dole sai an ce kuma ce ni ashhadu anna muhammadar rasul ne musulunta yanzu aka ce masa ce ni ashhadu an la ilaha illa Allah ya faɗa in aka ce ce ni ashhadu anna muhammadar rasul ya faɗa ya musulunta sai musulunta ba sun ne faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ne a ce wayan kace dan Allah dan annabi wai kai zuta wai kai shirka wai an baka ce dan annabi bane ba kai shirka an baka hada annabin bane ba kai shirka wannan ba karatu bane mu san wannan addinin annabi Muhammad ba ra'ayi ne ya zo dai kuma su da Allah tabaraka wa ta'ala to inda shahada da in kace la ilaha illallah dole sai mutum ya ce wa ashhadu anna muhammadan man qala duk wanda yake ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba wani ubangiji sai Allah sai ya ce a take anan kuma ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida annabi muhammadu kuma ma'aikin Allah ne wa haza irin wannan lam yakul li ghairihi ba a taɓa samun wani annabi da ya zo da irin wannan ba yin sa'ir al-anbiya daga ragowar annaba to kuma idan ka duba littafin shehu nujumul huda nujumul huda to za ka ga abubuwa guda goma wanda Allah tabaraka wa ta'ala waje goma sai da Allah ya ga haka ma in dai kana bin Qur'ani za a gani in Allah ya faɗi kansa ya faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen imani dole sai kai imani da manzon Allah ban ka imani da Allah manzon Allah yake Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi su imani da Allah su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajen istijaba amsawa Allah in sai dole sai ka amsa manzo Allah sannan cikar ka amsawa Allah in ba ka bai karbo ba Allah yake cewa allazina tajabu lillahi su da wanda suka amsawa Allah war rasul suka amsa ma'aikin Allah min ba'di ma asabahum al-qarhu sannan wajen soyayya in baka so manzo Allah baka so Allah ba in baka so manzo Allah baka so Allah ba Allah yake ta in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah daga Allah wa rasulihi da ma'aikin Allah wa jihadin fi sabili fa tarabbasu atati Allah bi amri sannan wajen wato shugabanci in ba ka yadda manzon Allah shugabanka bane to Allah ma ba ka yadda shugabanka bane Allah yake cewa inna ma waliyukumullahu kaɗai dai wato shugabanku Allah, jagoranku Allah, wa rasuluhu da ma'aikinsa, wanda zina amanu da mumine kuma allazina yake muna salata yi suna zakata wa raki'una. Sannan wajen bi, in ka bi Allah ka kimin manzo Allah wallahi ba kai komai ba kai banza, ba ka ba ka komai ba. Allah yana cewa man yuti Allah wanda ya bi Allah war rasul ya ma'aikin Allah fa ulai kama allazina anama Allah alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa sunna ulai ka nabika wanda wajen ko sai yace man yuti rasul faqad ata Allah bin manzon Allah shine bin Allah in kai manzon Allah shine ka bi Allah kai gaba ki daya to kai ba sannan wajen nasiha in baka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba me nasiha ga Allah ka bauta maka ka tara komai da shi me nasiha ga manzon Allah duk girman da Allah ya bashi ka bashi ba ruwanka duk girman da Allah ya ba shi ka ba shi amma an kana ta numbar bashi an kai annabi da bai kai ina ba kai annabi da bai kai ba kana ta numbar bashi sun ma ga ina ruwan kai wannan jin wato ba ayyuka annabi Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ba man Allah Allah yake cewa laysa ala dhu'afa'i wala ala al-mardi wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna idza nasahu Allah in take Allah nasiha wa rasuli take wa ma'aikin Allah annabi Muhammadu nasiha wajen falala Allah yace yana da falala kuma annabi Muhammadu ma yana da falala Allah ya ce ina da falala kuma Muhammadu ma yana da falala. Allah ya ce ina ba da falala kuma annabi Muhammadu ma yana ba da falala. Sun kaji ba. Sun kaji annabi Muhammadu ma yana ba da falala. Allah ya ce ta wala wannan hum rasu ma atahum Allah da su dai munafikan nan sun yadda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu ma'aikin Allah ma ya ba su. Wa qalu suka ce hazzuna Allah Allah ya ishe mu sayutina Allah Allah zai ba mu min fadli daga falalansa wa rasuluhu ma'aikin Allah ma zai ba mu min fadli daga falalansa. kada Allah zai bada falala ma ita Allah zai bada falala sai kuma irin karatun yanzu ka faɗi wannan fa mushriki ne kai to kuma fa Allah ne ya faɗi wannan a cikin Qur'ani kuma kamar ba a karanta Qur'ani to sannan ikhlasi barkate yin abu dan Allah to an baka dan annabi wa kuma fauri da yake karo fa sallallahu alaihi wa sallama Allah yake ta amma kuntumu kun da ci an tsara ku za a kare ku walan ma ya'lamu Allahu allazina jahadu fa Allah bai gane ilmu zuhurin ba wanda suke jihadi a cikin ku lam yattakizu min dunillahi bal wani wani Allah ba wala rasulihi wani ma'aikin Allah wani nuna da mu ne wa jidatan abokai to na ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzon Allah a ciki sannan wajen mubaya'a kamar yadda suka faɗa din nan wajen mubaya'a innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah wanda suke yin tabba da kai da Allah suke yadda Allah ko qaidin hannun Allah ne a kansu jibo wannan aya ta zo da abubuwa da yawa ga inna ga adatul tawkidi inna ga kuma adatul hasri inna ma ga tawkidul lafaziyyatul ko qaidin to kaga wannan abu abu karfin hankali kuma dole ka faɗa haka ka iya gano ba ka iya gano ba dole ka faɗa haka ka ce yadda ya dace da Allah dan mu hannun manzo Allah muke gani sallallahu alaihi wasallam amma ga Allah ya fashi kamar hadisin da muka fara da shi da gani to inna ma yubayyitu Allah ko qaidi sannan wajen alƙawari in ba ka da alƙawari tsakanin ka da manzo Allah ba ka da alƙawari tsakanin ka da Allah ma Allah yake cewa kai bai kullu lil mushrikina ahadu sai ina za a ci alƙawari suna da wasu kafirai suna da wani alƙawari da Allah inda Allah wajen Allah wa inda rasulihi da wajen manzon Allah to haka kishiyar wa'annan abu ma kafirci da manzo Allah kafirci ne da Allah da Allah ya ka kafirci da zai da ka manzo Allah ba yake an kafirce da manzo Allah ne Allah yake cewa astaghfir astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ka neman musu gafara ya rasulullahi ko baka neman musu gafara ba kai inda za ka neman musu gafara sau saba'in saboda na san rahamaka falan ya gajira Allah la Allah ba zai gafarta maka amma an ce me ya faru yau ko annabin naka ma ya yi gafara saba'in ma baka karɓa ba sai bari ku ji abin da mutanen nan suka yi zalika dalili da annahum kafaru billah sun cewa Allah wa rasuli sun cewa annabi Muhammadu ma kada Allah fa sun kawo cewa Allah sun kawo cewa Allah Muhammadu wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ka san Allah ke shirye da fasikai wajen karyata an karyata da wani ka karyata Allah wa ja'al mu'azziruna min al-arabi li yu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu wanda suka karyata Allah suka karyata manzo Allah suka zauna a izaya in ka tuci manzo Allah ka tuci Allah innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu thumma tutan Allah da manzo Allah la'anahum la Allah ya tsine musu fi dunya wal akhirati dunya da akhirah wa atalahum azaban muhina ya sanadu musu azaban wulakanci wajen gaba da Allah ko gaba da manzon Allah ko ka dinga jin kashin abin da aka gaya masa Allah yake innal ladzina yuhaduna Allah duk masu gaba da Allah wa rasulahu da ma'aikinsa ulaika bil azal sune da kantatu har abada manzon Allah bai da Allah da makoyansa sai suna kan girma wallahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin sannan wajen hakinci in ka haƙinci manzon Allah ka haƙinci Allah Allah yake ta yayin da zina amuru la takunu Allah war rasula ya kuma ne kaku haɗinci Allah kaku haɗinci manzo Allah wata kunu amana ta kunu antum la ta'lamu sannan wajen sabo ma wai in ka sabo manzo Allah ka sabo Allah Allah yake cewa man ya'tillaha duk wanda ya sabo Allah wa rasulahu ya sabo ma'aikinsa wa ya ta'adda hudud wa tsallake iyakacin da dikin zai shigar da shi naran kalidan fiha wala hu azabun muhimin azabu wulakanta ta mata gare shi sannan kai wa manzon Allah wulakanci istihza'i ba ku kai wa Allah wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wal ard qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzu la ta'taziru akabartum ba da imanikum yanzu Allah da ayoyinsa da ma'aikin za ku dinga wajen jili to mu gyara imanin mu wannan ka sai kowa ya dauka ya haddace irin wa'annan maganganu fa Allah tabaraka wa ta'ala ba ka manzon Allah wa kafa irin wannan abu da muke ga manzon Allah wallahi ya fi karfin haka sallallahu alaihi wasallam To, kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi inda aka faɗi Allah aka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala, Ubangiji mai girma ɗaukaka a kabara ya faɗa fi kitabi a cikin littafinsa. Annahu cewa shi manzon Allah katimin nabiyina shine cikamakon annabawa. Haza wannan ya dullu yana shiryawa ala annahu abu cewa manzon Allah abu sallu min ya fi ma'aikan duk baki ɗaya. Shine mafi su jami'an gaba ɗaya. Li'annahu domin yadda magana take gairu ma'akulin hankali ba zai yarda an ya fitin mashewa a ce an cika abu ba an cika abu da fadilun abin da an fi shi kuma shine ya zuwa ƙarshe da shi'in mafdulin da abin da aka fi ba za a ce an cika mafifita da waɗanda suka fi ba a ce duk annabawan nan sun fi manzo Allah amma kuma shine cika makon da aka cika da shi wannan hankali ba zai yarda da wannan ba asami'u mai sana'a idza asabi akiri amali in ya zo ƙarshen aikinsa ya fi ni bara'atin sai zo da bakan damiya da ake cewa ko yayi bakan damiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sana'a annaba shine bakan damiya Allah tabaraka wa ta'ala shikenan mai sana'a sai zo da kwarewa sa da bakan damiya amali ya aikin sa ya ja'aluhu da zai sanya wannan bakan damiya kitaman ita ce masuka da wannan aikin nasa falan ma kana muhammadun yayin da annabi muhammad ya zama katiban nabi na cikin shi kamar kuma annaba ta bayyana sai ya bayyanu annahu afdalu minhum jami'an manzo Allah ne mafificin su gabaki da li annal katima domin cika abu bi shay'in da wani abu mafudulin da aka bi shi gairu maqulin wannan hankali ne da wannan ba wa gairu hikmatin babu hikima a ciki alhamdulillah to wannan fa duk tilkar rusul ne sallallahu alaihi wa sallam a dinga jin wannan dan mu girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم لك أنت السميع العليم برحمه الله ko dai mutum bai samu kowane kasa ba ma ya samu na filka su da dani dan ya haddace waɗannan abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ya faɗa da kowa ba dan ya magana da kowa ba dan shi imanin kansa imani ya zo masa ya haɗu da Allah lami lafiya wanda yake kuma shi da Allah gaba shi da dama dai ba mu da wani madogara dai sai abin da Allah yake kuma Allah yake fito ga abin da Allah yake kuma sai ka bawa kowa kuma nasa kowa ya zama wannan ya haddace ya dinga aiki da shi